هذه الوجود فيه ولا تسألنا باطل ولا مدرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki, kira da aminci tabbata da annabi mu jagoran mu manzon mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda salati ya tabbata da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautayi har ya zuwa ranar sakamako har ya zuwa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai gaje kasa da wanda yake a kanta muna yin salati muna ƙara lalatawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama muna neman wato saukinsa da taimakonsa a cikin wannan zama namu Allah ya sa yadda muka fara shi lafiya mu gama shi lafiya Allah ya buɗe kiragenmu a cikin dukkan abin da za mu ji in za mu faɗa ya zama da mun faɗe shi daidai mun ji shi daidai kuma ya zama mana wato abin alhairi abin alfahari a rayuwar mu ta duniya da ta lahira a zama annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka gabatar cewa wannan makaranta wasu muke haɗuwa a wannan waje a wannan masallaci albarka duk shekara mun ɗauki wannan rana mai muhimmanci mun ba ta muhimmanci cewa muna tsaye da karatunmu na tafsiri don mu ƙara wa junanmu wato bitar ni'imar da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana addinin musulunci ba don komai ba don ƙara nuna godiyarmu ga Allah ta baraka wa ta'ala. Allah ta baraka wa ta'ala yana gaya mana cewa ba kudu ne ayyamin layi. Ku dinga tuna wa mutane lokuta da zamunna da Allah ya buwayar ya bayyana kudurar tashifansa. wannan rana da irin wannan suna ta juma'a ga shi bana Allah ya sa mun dace da adadin da kuma rana ranar sha bakwai ga watan Ramadan da su dace da ranar juma'a wanda Allah ya kira wannan rana da yawmul furqani yawmul taqal zam'ani rana ce da Allah ya bambanta ƙarya da gaskiya rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci ya fuskantar da zabunci rana ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya goyayar da musulmi ya wato girmama su ya ɗaukaka su wanda bayan ita ba su kada ganin ƙasar shi ba a duniya ina yi mai kiyamar su. Girman wannan ranar ya sa sabon mazala sallallahu alaihi wa sallama da mazala yin wasu su yi hijira zuwa Habasha. Suna Habasha a zaune suna rayuwa a Habasha tun kafin mazala ya hijira har ya hijira har aka yi yankin Badar wata a wannan rana sun suka zo za su gai da sarkin mai sarkin wato habasha shi ne da jashi sun suka same shi ba yadda suka saba samun sa ba sun same shi da sai ya sa an kwashe kujerun fada gaba ɗaya an nade shimfiɗin fada gaba ɗaya da shi da wazirinsa da fadawarsa da dogaransa duk an zauna a ƙasa ba kujera ba shimfiɗa kowa kuma yana zaune ya yi shi ya sauko da kansa girmamawa da Allah tabaraka wa ta'ala Jafar wato bin Ali da ya zo da shi da wato ƴan uwansa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ba su mamaki suka ce yau wata musiba ce ta faru menene ya bayyana har ya hana sarki zama kan kujera har ya hana shi zama kan shimfiɗa har ya zauna a ƙasa shi da mutanensa sai da tashi yake cewa ai wannan abin da kuka gani kun yi ba wani abu ya sa muka yi ba mun yi ne don kankan da kai da Allah da tawaru da kuma godiya ga Allah a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya dauka addinin musulmi a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa Allah ya ba su gulo sun kai da tabarsu da kafirai yau ne ranar da maza na yaki da kunishawa a badar kuma Allah ya taimake shi a kansu saboda haka muka zauna a ƙasa don godiya ga Allah ta baraka to kaga da jashi ya ba wata rana muhimmanci ta sai sai dai ya zauna ma a ƙasa don godiya ga Allah domin Allah ya ba hikima to yana son ka gode to wannan godiya yana daga cikin ka bayyana hikima ba amma da yi masa da suka ba haƙƙi idan kuma gidan ka ya ba hikima to ka faɗe shi ka zantar da ita a ƙarƙashin wannan muke wannan zama muna ƙara lalata wannan hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana a wannan dare a wannan rana wacce mutunci wacce manzan da ita kamar yadda kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mata suna da cewa rana ce yawan turkani rana ce da wato aka tantance tsakanin ƙarya da gaskiya domin kamar yadda za mu ji a cikin wato wannan kisa kamar yadda za mu ji a wannan kisa to an dinga yin addu'o'i guda biyu wacce ce Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana addu'a Abu Jahl yana addu'a annabi yana addu'a Abu Jahl yana addu'a abinda Abu Jahl yake cewa Allahumma ayyina aqdaw lirrahim wa ayyina ja'a ja'a qawmun bima lam ya'du fa ajirhu al-yawm Allah sai da rubanka duk wanda ya yake mana zumunta duk wanda ya zo mana da abin da kiyaye mu ba san shi ba yau Allah ka wulakanta shi yau Allah ka yi kaza ka abin da abu ta ne ke danke abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah in ta halin hadin kitabaka wala tu'minu ardu ba'd ya Allah wannan jama'a da kaga na so da ita su kadai ne suke yi da kai su kadai suke roƙa maka idan ka bari aka halaka su to ba sauran ne kibar da kuma a duniya saboda sanin Allah ta baraka wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a cikin addu'o'in nan guda biyu daga ƙarshe tawa Allah ya kafa ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan da ma an ga ya musu sai mu zama jamu wai wato da su da sannin taron su zai tarwace kuma za su ruga a wuce a ƙarshen abin da ya faru tunda shi Abu Jahl kusan gaba shi ne sarki abin da tambayar da ya yi kafaran sai fita liman zaɓi wata yau yana kwanshe na numfashin mutuwa tambayar da yawa Abdullahi bin Mas'ud liman zaɓi wata yau waye ne nasara a wannan yaƙin zama shi ya koma da sauƙi ba Abdullahi bin Mas'ud ce lillahi wa rasuli yace Allah da manzon sa su suka yi nasara to kaga duk wannan yana nuna mana cewa Allah ya wulakanta kafirci da kafirai kuma Allah ya tabbata addinin musulunci abu na farko kamar yadda mai gabata ba ya faɗa da yawa duk shekara idan mun ɗauko cikin nan saboda yawan da fatinsa wato lokaci yana mana mujahama ba ma iya kaiwa inda muke son mu kai dole mu yanke ta saboda abu ne tana da bayan kisa kanta tana kuma da rasa da yau to amma shi wato labarin farin ciki ba a gajiya da shi labarin daɗi ba a da in dai labari ne na nasarar maza Allah to in a shekara za a yi shi sau goma za a ko ƙarshe ba to shi yasa ake kanana tashi ake kanana tashi amma alhamdulillah a kamar yadda aka faɗa cewa wannan takarda kusan ta kunshi hatta da yawa daga cikin sunayen sabon maza Allah waɗanda suka je yakin Badar wanda kusan hatta a sunayensu to akwai alfanu a ciki to sannan kuma ta kunshi abubuwa da yawa kuma abubuwan ɗauka cikin wasu suna ta amfani da shi wanda zai rage mana wato cewa sai mun fi gaci gaci abin da zai faru a cikin wannan gaba ke ba. Kun sani cewa addinin musulunci sunansa al-Islam. Al-Islam zaman lafiya. Al-Islam mutunta juna. Al-Islam girmama juna. Al-Islam ba kowa haƙƙinsa. Wannan sasa aka sa mana cewa a mu'amalar mu gaisuwan mu ma ta zama sallama. Inda mutum muka zama da shagon mu ce assalamu alaikum. Magana sallallahu alaihi wa sallama ya ce cewa ku yaɗa sallama ga dukkan wanda suka haɗu da shi. Sawa'an kun san shi ko ba ku san shi ba. Duk sanda mutum ce ma assalamu alaikum to ko kuma ka take da da samu. Bakar dai wani ana buga mai gida aka yi shiru sai da wata ya faɗi. Amma da an buga aka zo aka ce salamu alaikum ke ta nuna kuwa to ka tabbatar zaman lafiya wannan kita ba za la kuwa afshu salama ko ya ka salama dan nuna zaman lafiya Allah mu Allah mu ta ba shi ko sunan shi assalamu sanyan mu a nan duniya din da ake assalamu sanyan mu don sunan mu a lahira wajen yi tsofi ha assalamu sai mun namu assalamu assalamu assalamu Allah tabaraka wa ta'ala ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina sai da duk zama sai kuma assalamu alaikum to dan uwan kai saboda haka yaki a addinin musulunci wato ba shi ne ba ba shi ne a gaba ba ba shi ne abin bukata ba kullum abin da musulunci yake faɗa lakum dinukum waliyyi ku bani ni addini na ni ma ku bani sunan ku abin da musulunci bai yi da shi ba a ce ba a yadda a yi shi ba to ko da an ce ba a yadda kai musulunci ba abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tabu ardullahi wasi'atun fa tahajiru fiha idan kana zaune a garin da aka takura ma aka ce ba za ka addini ba Allah ya ce ga duniyar na shin faɗa ta bangaren ka tabo wuri ka je ka addini sa wannan ita ce abin da manzo sallallahu alaihi wasallama mun ta nanatawa in ta nanatawa ba duka ba zaki ko mai aka yi muku kar ku rama kar ku rama zagi kar ku rama duka ba ruwan ku da su Allah zai taimake ku shekara goma sha uku wanda Allah yana hannu ƙarshe dai a zai gagara ya tura wasu ya ce a zubar da rasa ba bata sun tafi a bata don su zauna lafiya amma aka bi su haccan kuma inda ba dan Allah ya taimake su da sarki wato adali ba ya hana a tura su da kwato su za a yi a dawo da su maka a kashe su wanda duk wata sa an haƙura an gane shi ba sai da ta kai ranganje an yi musu na ƙarshe cewa yau ne aka kai wa iya kurkutan da zuwa sabo Allah ta baraka wa ta'ala na bashi labarin kafirai suna son su yi rufe sai yin uku za su ko su su kashe ka ko su kore ka daga garin ko su kulle ka a gida har sai ka mutu amma Allah ya ce da sanni waɗanda na shirin ba wa yanku ne da goyon kuro suna nasu shirin ina nasu shirin to in kai naka Allah ya nashi nawa zai bayyana Allah Allah ta baraka wa ta'ala amma haka Allah bai bayyana musu kalbin sa a sannan ba sai ce abin da za a yi ban musu gani maza Allah ya kula da shi da abokin sa ya bakkarin amma da ya faru a abin shi duk inda yake ko da rai ko ba rai amma da ladan zakuri kari kaga tashin hankali ayyayyau ɗan garin ne haifafan garin ne dangin su a garin ko ba za ki a garin su kawai ya zo ya ce rabbi Allah shi ne zai furta kawai shi ne zai furta kawai don me zai ce Allah ne ubangijin sa da zalla sallallahu alaihi wasallama na bakkari aka fi samu aka fi samu Allah ya tsere da shi sai ka fitar da jin zauna zaman sa a cikin ne ba an tsere shi ba an dinga aika masa mutane duk da shi an dinga kare mutanen su idan sun tafi fatauci ko sun tafi zumunta a gudun su mutanen su idan za su fito su yi hijira a kare wasu a ɗaure su haihu rumi ya zo maka garin su ba garin maka ba garin su ba ce amma da ya zo Allah ya masa aiki a garin ya zo mai kuɗi ga dabbobi ga wato shaguna ga kantinan kasuwa da ya musulunta zai fita ya aka tare aka ce ai kana da faru garin nan ka zo garin mu kai aiki ko za ka fita wato da gurin mu tsamu to ba za mu yi ba yace idan na bubban muku duk abin da zaman naka za ku dai ne kuka ce da yin haka sai da yana daga shi sai rigarsa an jikin sa ta baki ɗaya suka wawo shi kuma suka yi dokar cewa duk wanda aka samu labarin ya fita ya bi maza Allah to da gidansa da duk abin da ya mallaka ya zama gari ne saboda haka mutane suke masu kuɗi mawadata suka koma madina suna kwana a ƙasa ba shi da komai amma har su maza Allah ya ce to ya haƙuri kun haƙuri kar ku taɓa sai da abu yayi yawa ya zama na almakam a madinan ma ba su tsira ba ya sannan maza na sallallahu alaihi wa sallama dama komai da izini ake yi shi sai ga izini daga Allah yanzu na lallabi ne bukati nuna bi annahum ziniku wa inna Allah ala nasabihim nasabihim an yi izini ga waɗanda ake kira kansu shekaru masu yawa Allah ya sani cewa zalunci su aka yi kuma Allah yana da iko ya taimake su Allah ya ce wani ne hoto aka koro su daga gida su doku aka kashe su ake wasan su ba su da wani laifi illa an yi kullu rabi Allah wannan shi ne laifi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina shekara ta daya cikin wannan kafura cikin wannan matsi shekara ta biyu ta shigo yana Madina domin tun da ya shigo ne a Rabiul Awwal to idan Muharram ya zo to dole za a kirgan shekara za a ce ya shekara ɗaya. to a cikin shekara ta biyu din manzala sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ta biyu a sannan ne wannan aya ta sauka wato ta cewa ubin na biyu ka ci na biyu annahu biyu ai masa izini ya zai yanki to da sallama manzala sallallahu alaihi wasallama ya fara turawa masu zuwa su yake shi nan to shi ma yanzu ba zai yake shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya fara tunanin yakin da za a yi ya nuna cewa yana da fikira yana da tunani sai fara musu yaƙi da tattalin arziki yaƙi da tattalin arziki daga lokacin da ka karya tattalin arzikin mutum to ka karya shi da baki ɗaya saboda haka su ba su da arziki mutanen maka sai na fatauci kuma ina ce zuwa shan ba hanyar da za ka je shan daga maka sai ka biyo ta madina ko ta sasannin madina saboda haka manzala su sai sa musu jan cewa su ne za su dinga wucewa ba. To in kuma za su dinga wucewa ba wato kasuwanci sai ya tabarbare shi. An yi wannan kamar sau biyu zuwa sau uku wanda na ƙarshen shi ne wanda aka yi a watan Rajab. Wanda manzana sallallahu alaihi wa sallama ya tsora Abdullahi bin Jashir shi da sauran mutum tara cewa su je su nemo masa labarin ina yaushe ne kasashen ƙurishawa za su yi amma da suka tafi wato saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan shi komandan bai gaya masa ina za su ba bai gaya masa aikin da za su yi ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa gobe da an gama sallah asuba ka yi shirin ya ce ka zo zan aike ka bai san ina za a aike shi ba bai san da wa da wa za a tura shi ba saboda haka ko da ku sallah asuba da kayan yadda su fito aka yi sallah asuba ya gama sai fita ta kofar da mazala yake fita ya shiga gida ta haɗa a nan yana zuwa sai ya gama ta takwas a wajen shi na tara ashe mutum ta an gaya musu shi tara da irin magana da an gaya musu Allah ta yana zuwa suna gani ta ce kun zo in sai mazala ya ta aka ɗauko takarda sai ba Abdullahi sai ce ka rike takardar nan ku nan kudu sai kun yi kwana uku kuna tafiya sannan ku karanta ka duba fasaha da strategy na iya tsaro da kuma kullum sirri ba su kai su kai ina ba su ba ko mutum ina aka tura ko ko ni za su yi a wajen suka wutattar da umarni manzala sai da aka kwana uku sannan aka tsaya aka taru aka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je wani wuri da ake kira wadin rahla su tsaya a wajen su bincikan masa labarin wucewar ayarin Qurayshawa abinda suka samu da ilimin su dawo ba za na ce na umarci ka ka tafi da duk wanda ne ya kaje da kafi a cikin sauran mutum haka kar ka fiye sa kowa duk wanda ya ce ba za shi ba ka yi shi da baki kai suka yi suka fito to amma saboda kamar da maka cewa ba wani dogon abu zamu ba da suka tafi sai ga gara ba sa maimakon ne ne don asiri kawai ya dawo sai ya zo ai ga makiyan a arha ga makiya a arha makiyan sun ga su suna da san su ne suna da san masu bane suka yi hikima in kashi da gini sanin ya yi aski wanda an ga mai aski an san wannan umara na shi ya ka dinga ɗaukar ɗan umara ne sun ka fi jikin su da su kafin ka ce ne wannan sun kama mu wasu sun gudu sun kashe ɗaya a birnin hadarari an kama usman bin kaitan an kama abdullahi suka kawo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai abin ya dace an tura su wato a jumada sani a ƙarshen su sun ce sun jumada sani bai mutu ba ashe har rage ya shigo shi ko a rage ba a yaki to sai abin ya dinga yawo a cikin laraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a zambar rajab ya yi yaki ya yi kaza kaza ya yi kaza shi ma da suka dawo sun magana sallallahu alaihi wasallam magana ce ni ba su ba su yaki sai da guje ku ne kan asiri kan suka ce ya rasu ra'ayi mun ga makiyan mu a Allah su mu mai ba za na ci shi mun gashi abin da ake faɗa cewa kun yanke a rajab suka ce mu mun da su rajab bai kama ba shi ka muke yanke nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam to da waɗannan bayan guda biyu to duk ce ko kama akwai gumin garin alkama da sauran su suka ba da Allah ya ce aji ba zan taba ba har sai abin da Allah ya hukunci a kan saboda wanda Allah baya sai ne abinda ba shi ne akan daidai ba abin da zai da aya da Allah tabaraka wa ta'ala cewa abin da Abdullahi bin Jashi ne sai dai cewa a lokacin da suke cewa wai an yaki a cikin razan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai al-fitnatu ashaddu min al-qatl fitinar da suke yi ai ta fi yake muni fitar da koran mazala sallallahu alaihi wasallam da suka yi daga cikin maka da kuma tsaye musulmi ba za su je da wa'azi wasu yake wannan ai akbar din da zai ai ya fi yi ne yake ba a cikin rage a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka wannan sun zama wata gwiwa ce da za a rike wacce za ta jawo a yi wani yanki da ya fi wannan girma shi ne an kashe mutum ɗaya shi ne a wurin da haɓar ne da su da laraba da an ce an kashe mutum da lalle da da shekara gurna ta ashirin ba ana neman a ɗauko ba wasu a sannan suna ganin za su iya wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sun da in ci ƙarfin da ke bayan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ƙarfi ne daga Allah da ramadan na kama shi ne ramadan na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu a maka kuma wani abu mai sha'awa kuma a cikin sa aka fara azumi saboda haka da azumin shi suka yi aikin bata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa mutane cewa na tura yan leƙen asiri guda biyu akwai wanda ake kira asiri zuwa abu daga baya akwai babban su da abu manzana sallallahu alaihi wa sallam ya tura su masa leƙen asiri na ayarin Ƙurayshawa. Suka zo musu da labarin cewa babu shakka a wannan karin Ƙurayshawa sun haɗa wani gagarumin ayoyi da matoci da ba su taɓa haɗa irin ba. Kuma an fara zuciya a ciki ƙunciya ta zinare kawai a ciki ƙunciya dubu ce. Ƙunciyar zinare dubu ce a ciki banda sauran fitoro banda kayan mulki banda bayi banda raƙuma kuma an ba mutum talatin shi ne suke jagoranci wannan ayar na kasuwanci a ƙarƙashin jagorancin abuciya da bilhar tare da su abu da bilhar su ne suke da sa tare da musulman tare waɗannan su ne manyan mutane guda uku wanda su jagoranci wannan tafiya a duk wani abin da gaba da bakan su ka tabbatar da bazala sallallahu alaihi wasallama cewa sun da bazala ya tura shi to sun zo wajen kuma sun zauna a wajen a gaban su ayar ruwayoyi haske da tambayar shi ne da kusur da su lokacin da za a wuce su cewa ko ka ga wuce mutanen Muhammadu ko a wajen nan ɗan mutum a cikin su yanzu ne na ne da su na wazan su su ku suna cikin mashi a ƙarshe sai da suka wuce da kwana biyu sannan suka biyo bayan su suka fara biya su lalata sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu sahabban da su so dukiyarsu da suka bari a makka azzalimin da suka kwace zuciyar suka wawa shiga ga ta nan sun haɗu da za su so shiga da wani. Saboda haka ina ba ku shawara da ku zabi daga Allah Allah ya rayauta ku da wani abu daga cikin zuciyoyin ku da aka sace. Dan da nan mazaje aka amsa. Cewa an za mu je an za mu je an za mu je. Amma ba cewa aka yi za a tafi yanki ba. Za a je a tafi ayari wanda jagorancin ayar da mutum talatin ne kawai suke jagorancin ayar. Sau da haka za a ce tafiya, ai za a ce tafiya, za a ce tafiya. Shi ke zanen sallallahu alaihi wasallama ya fito ranar Asabar sha biyu da watan Ramadan ya fito. Da ya zo bayan gari ya zo wajen wani ne da ake kira sa Asubiya. Shi manzo Allah ya zauna nan ya kwana Lahadi ya kwana Litinin. abin da mutane da suna yin suna ya tsaya nan saboda ya taho da yan rakiya a nan za a rabu da yan rakiya kuma a nan za a tashi wanda za a fito da shi da wanda ba za a fito da shi ba aka ware yan rakiya ta kuma da waɗanda ba za a suna yin suna ma yi musu uzuri saboda wata da ruwa da ke tare da su to da ke na kuma dan afan saboda matarsa rukayya da waɗannan sallallahu alaihi wasallama ba su da lafiya tana kwance wa lalace ya mata izini ya zauna ya ji yau matarsa da suka haɗu da ta ibi gudun manzara su kuma ya tura su sha game da magana sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da kula da gida mutum da da yawan ware sannan yara kanana da suka taho tare da shi wasu suna son a taho da shi saboda ko za a yi na yarinta magana ya ce a ban da wannan ban da wannan ban da wannan ya mai da mutum tara daga cikin su abu akwai abdullahi dan umar baya da shekarun da za a tafi yaki da shi a kan daga cikin su akwai barawa bin azumi shi ya magana sallallahu alaihi wasallam ya mai shi akwai rafi bin kabiru shi ya magana sallallahu alaihi wasallam ya mai shi akwai domin salihu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shi duk waɗannan saboda shi kakkanta shekaru duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya su koma amma akwai umarni a dan wakka dan uwansa a duniya a jiwa ka shekara ta goma sha shida sai zai da nadewa duk da magana ya jiwa sai ya nade duk da magana ya jiwa sai ya nade a sai da yawan uwan da ya gani tare da ita kullum da take yake tsoro na kusa da wadata ya mai yake ai ka san tun da aka murya da Abdullahi dan Umar sai wani an mai da to wadata ce ne ne to da aka ce Umar ne ya ce wajen da rufe ya da sa'a kuma ba za a tafi da kai ba saboda kai ka da sai rushe rufe ba sai ta haba ya Rasulullah ya za ka Allah ne bayan ina ganin shahada sai wadata ce shi ya tafi sai na zo shi aka tafi shi amma duk a yara to a mai da kowa sai dai shi Umar ya tafi shi akwai wato tarihin kansa ba shi kuma shi da babansa baban shi ke kaga mahaifiyar ka ba ta da lafiya ga tsawon ka ba ta da lafiya muna da marasa lafiya a gidan nan ba zai yi da kai ba su ba kai ka zauna yau da jiki ta a sai dai kai ka zauna yau sai ce a ya ina ba ka umarni kana ba ni yace eh ba ba da wani abu ne ba aljanna ba sai in da kasa ba ni umarni amma wannan magana aljanna ake yi sai ki domin ne na ce ka tafi ita ne ko na ce in tafi sai magana ta zuwa wanda rasu wanda rasu ta abinda za a yi ko yi ƙura'a wanda duk ƙura'a ta faɗa a kan shi Allah ya gaba a kan shi sai ta faɗa a kan kan salim da kai sama shi ke nan sai mai tushe shi ta kai Allah ya gaba ka sannan ya haƙura shi ma sauran ne amma ya ɗara waɗancan shekaru shi ma aka tawo tare da shi da wace bayan an so annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo wani waje wato kuma zara ya sa wani mutum da ake shi a wato ɗauki ne da aka aka sai ce tsaya da ganin sa nita hawo dan mu san koyo shi ma wani yana nuna kibra ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai an ware wanda za a iya tafi da shi da waɗanda za su zama nauyi sai an ware kuma an yi uzuri da wasu sannan kuma waɗanda za a tafi da shi kuma manzo Allah ya ce a nisa ba saboda sanin kansa cikin da kuke ka san jama'ar ka ka san ku da wani wacce ta ce wa ɗan kowane ce wa za ta yi kuma shi ga rikiya sannan aka ce shi bi akwai wanda ya ba ya sani akan hanya wa za ta ya koma akwai mai ciwon sama wa za ta ya koma akwai mara lafiya wa za ta shi ma ya koma duk wanda sai wa za ta ya tashi mutanensa duk kowa za a iya yi to sannan shi sa ɗan shi ta aka ce ce rusa ba bayan an gane wucewa ya yi gaba ya ce ya rasu da layi mu ɗari uku ne da goma sha uku a watan layi suka ce ɗari uku ne da goma sha uku shi littafin da ya ba a nan su layi su zama a ciki to da haka in an ƙara da annabi ɗari uku da goma sha uku in kuma a littafin da ya sa ha'alin su layi su zama to sun zama dai ɗari uku da goma sha uku da zarar da aka gaya masa wannan sun ce Allahu Akbar alhamdulillah sai ce wannan adadin shi ne adadin da tsarin shi ya fito da su a lokacin da zai yaki jarinta ya ce duk abin da yake wannan adadin to ba za a yi gare shi ya ce kuma shi ne adadin manzannin Allah ta baraka wa ta'ala to muna wannan littafin da yake muna alfahari ma'ana muna sa ran albarkar wannan adadin to za a yi gare shi sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi to ka tsaya daga baya shi ne sakin jirgi ma'ana ka tsaya daga baya ka dinga lura da zuta baya sannan manzon sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki shukar mutanen Madina inda bangaren mutanen Madina shi ya ba su Aliyu Muhammad ya ɗauki shukar Muhammad ya ba su Yadda Ali ya ɗauki wilaya ma'ana shukar ni'imar da yake tafiya a kansa aka ba mu tsawon ni'imar to sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kanne amma a su ɗari uku da goma sha uku ɗin nan suna da raƙumi saba'in suna da doki guda uku kila ma an ce biyu akwai wato mai da shi amru yana da doki shi wanda sun ce ba ku kwanto a kansa sannan akwai kwasar bin abin masar shi ma yana da doki a nan kuma akwai zuwa bin awam shi ma yana da doki kila kuma aka ce a'a duk da wakan guda biyu na masar ne kuma sun ce a'a kowa da nasa ala'ayi ya ce doki uku ne kawai sai wato raƙuni saba'in sai da mana kowane mutum ɗaya sai a ba su mutum uku lakuni ɗaya wani sa'in ma an ga jikin kuɗin fale-fale ne sai a sa mutum hudu annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sai da ali da zubuna har suka suna kan zuci lakuni ɗaya sai na abubakar da sai na umar da abdurrahman bin auf suna kan lakuni ɗaya kowa an ware ware da ware na naku ware da ware na naku wa hau wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka da baki daya ta kurban masu guda goma sha wani abu ta har za a sanduna ne a nasu ɓangoji ne kuma duk a ƙasa suke tafiya to amma kuma haka aka burge na aka hau su ku a can ɓangaren waɗancan sun taho amma daga baya a zuciya sai ya ji labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya yi masa kwanto saboda haka sun ce to abinda ko za a yi zai yi dabara guda biyu dabara ta farko zai canza hanya zai ɗau hanya mai nisa amma mai sauri kuma a wajen shi zai tushe wa hanyar da manzala sallallahu alaihi wasallama aka ba shi labari yana karanta sai ya ɗau manzala sallallahu alaihi wasallama ya hau ta bayan tsauni su kuma suka fita gefen ruwa zancin bil qudrati dunya wa hum bil qudrati qudra wa raqmu asfala minkum Allah ya ce lanka wa asin lanka rasul bil mi'ad walakin yajid Allah amran kana ku lokacin kuna bangaren wato abin da yake mafi kusa da wato tsaunuka su kuma suna inda ruwa yake kada suke yi da zalla da san abu su ya yanke hanya ba ya ɗau hanya da mafi nisa amma fa yana yin tafiyar wato kwana uku a yini da don gudu a shi don duk ɗan ƙaramin abu ma in ya haɗa ba a tsayawa saboda in ya tsaya komai zai iya faruwa idan ko an suna yin sulama ya kaddar su to kuma wato sun tare su gaba ɗaya to kuma sannan sai ya je ya hayar wani mutum da ake cewa zamzam ya ce zo ku kaye ka ka ruga a guje ka samu maka ka ce su gudu su kwaci dukiyar su lalala yana nan ya kare dukiyar ka nuna musu cewa ka kasa kuma sun san da ka ɗora ne guda kama ruwa gaba ɗaya kar ka nuna musu cewa sun tura yi su yi rubutu da baki da nan nan nan ka dora yake idan ka kalli dokin ka kai dokin wa kanka gida gida ka yi ya da rigar ka dokin ka ka yi mai masa kulli dan a ga cewa kai ma da kyamar kwato in ba haka kai ba ba za ki saurin su kawo ba to Allah cikin hikimarsa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ويريدكم الله الجبائر فكيف أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أما في الله يريد الله أن يجد الحق بكل الناس ويتبع ذات الكافرين شيء أبدا الله يقول يا يجب أن يكون الشيء أقوم بالله ذلك أما كم إذا فعل الإنسان وتدفع الإنسان نفسه من العذاب ko da yake Allah ya san ko kusan ba a da da ba a yake ba sai ci ta kuma domin ta yanku da akan abin zai faru ba amma shi Allah yana da cikin masu da matashi ko kwashe musu zuciya ba za ku yi ba da tsoro a duniya ba amma ku haɗu da masu ƙarfi da makamai ku cin musu ku kare ya ku kashe shi ku sanar da kowa yin konon kuma duk abin da kuke son ku samu na dukiyar da kare ya rasa za ku same shi a cikin Allah cikin hikimarsa a can maka kuma kafin wannan abin faru da kwanan akwai ama ta manzala sallallahu alaihi wa na ƴan uwar babansa ana kiran da an fita cikin da abin mutane ta yi mafarki mafarki ne ba ta tsoro dan uwan da amma ta abin mutane da shi dai za ta aika su cikin yayin mafarki ya ba da tsoro yake mafarki ne kuke ce mafarki ne wani mutum ya shigo garin da aka rasu a guje yana cewa ya wato wawaye ya tsafaye ku zo ku je da za a kan shi ku zo ku je da za a kan shi sai in gaisa kan ka'aba sai in gaisa kan dole a biku gaisa sai in gaisa kan a ƙashin gari kuma ne ne ne ne ya ɗau wata marmara ya murgo na kiyar maka ta fashe babu gidan da ɓace da madarar da barbarar da zai shiga ba wannan abu ya tashi hankali na yake gaskiya wannan abu da kashi to amma fa ina da san wani abu ne tsakanin mutan garin nan da manzala sallallahu alaihi wasallam zai ba amma ka shafa sun ka shi kanka da yawa to amma suka ce wai magana za mu yi ta to tun da haka ya amma wannan magana sai ka ta hakura lalle shi ma dai ɗan zon ƙarwa ne in dai samu aminin sa wani da shi ba da rabi'a in ya gaya musu ba ka ji wani shi da aka daɗi amma sun ce ku kasa gaya kuwa sai ce to shi kuma ne sai ya samu ubansa ubansa da rabi'a sai ce yanzu a bar yake gaya mun an ta ka ta yi mafarki amma ka ce mun sirri wata mutum sai da ya zo majalisa sai ya faɗa sirrin a wani Abuja ya yi dariya sai da abin da yanzu ya ka abin ya ka abin ya ce yanzu ku gano abdulmutalli ba za ku gaji mazan ku ce Allah ka ba ta ma ake yi Allah ta ya ce wani abu ya faru ya ce ba aka ta yi mafarki ne ta ce kaza ta ce kaza ya ba ce yi ba san magana ne ita har kanta ai wani an gaya wani ce yi ba san magana saboda shi suna abu na kiri ne ba ya san ba ya ce a yi to ƙarshe zai shiga to kaga suke wani kewayenka mun ba ku kwana uku sai wani abu bai faru a maka ba wani abu bai faru a maka ba to za mu rubuta sunayen kwana ce a saba cewa a duk da laraba ba maka da kayan da kayan abu da ne kuma abba ce ma ce ne goma gida dan ce ya tsara da ni sai mata dangin sa gaba daya suka bi suka same shi a gida suka mai takar shi abba cewa yanzu wannan mutum banza bai hakuri da zagin mazaje ba har sai ya gaji iyaye ma su ci dola in kuma ya da za ku iya masa wani in ya ta za mu je mu sami su cikin su mun yanke masa wani abu yace ai ba wani kyale shi ne ba ni ma a fashirin da yake ya kyale shi kwana ɗaya kwana biyu kwana na uku ya harra ɗan nan abu jihar zai kai ya masa wani abu da yau ne kwana uku ba abin da ya bari yace na fata a shirye da cewa da ya muku tana yau ku tsira ta fadi da kai ya miki yake to ai na shiga mutumin masallaci ta gabas ta yamma shi kuma ta gabas na ga ya kula ta a guje na tara ta nan shi kuma ta ga ya tarar a guje me wannan mutum banzan tsoro na yake ji kan mahadiyar shi ya sa wato yake gudun ma mahadu ashe ihun zanzan ya zo ashe razan mai zanzan da abuciya da ya kula da yake jikuwa ashe wannan mafarkin da aka kafe zanzan ne zanzan shi ta yi a fito ku je ku yi ku kwato ku ce ta za ta ba ku da kan ce to a kan wallahi wannan mutum ba da ban wani shekan ne wallahi shekan ne suka ce ko wani ban wani wani tunani ba yana cewa mutu kawai ne muka fito da kama da ita mu ma yi tunani ya kamata mu fito da kamata ba ku kama in nake shekan ba ne wanda zai hana mu tunani sai da haka dan da mutum kowa ya kama shi kowa ya kama shi kowa ma'aikata duk wanda bai da lafiya ma sai ya dau hayar wani a ji ta cikin larabawa a samu wani kafin da ya ke da wani akwai manya matsorata usman bin rabi'a baya sanya maza zaki da shi ne da kudin da amma da ba shi yana da ɗan sauran hankali ba irin kuwa baya sanya maza yake gaskiya ina mai yi da zan samu zuwa zan je biya ko mutum da wani miliyan ya rasa mutum hamsin ma. Sai ɗan uwansa shugaban su na rabiya sai mutum ya kame shi ne bai kamata ɗan uwan mutum ki mu ki gwada aiki a ce mun uwa ne zan kame mu. Kamata ce abin da mutanen mu za su yi a yi da su. Sai zai wani abin da ke a cikin jami'a kan yayi sai wani ka yi wasu ba. Ka san ne. Ka san ne mutum. Kun shi shi mutum. sai aka gani shi wani kuma su yana abin aikin shi ma ya ce ba zai samu zuwa ba ya yi girma ya yi kaza kaza kuma duk tsoro ne ba saboda kowanne ya san tsakanin da wala la sallawa da islam ubangiji na jima ake shi ne wanda ya taka wuya kuma ke labari haka maza na yana sallah a jirgin ka'a to sai ke zo tsoron guda sai a kuda da ya sa aka ɗauko turaren guda da mushi da ko da sarki yake ga shi da na ji alamarin ka zama mace na ka zauna cikin mata to ka sa wannan yake Allah wata ranka ne za ka ce wace a fitar a fitar a fitar da su ke na a fitar da su ke na shi na ta yanku da shi shi ko kuma rufe da mata yi ba zai mutu ne zai ce wa nan da shi ne ta da kai ba ka da ɗan uwa na ɗaya da ɗaya da ɗaya ba saboda tare da wa'azin ya kai musu ta da kunne da zai wata da ya ce ya kashe ya kashe ne da kuma yau in tashi da kai da ni har da yin su da lafiya shi wa abun da ne da ne shi da za ka yi wani haka ka sa ka ga wani kusa yake kin da Muhammad yake da wata ƙarya yake bai taɓa faɗa ba yake kushi da zai yake ko yake da same shi ta gaba biyayyar su ga abin da za a matsayin ka na babba a garin nan a ce an tashi wata harka ba ka yi ka tuwo a yi tafiya kwana uku da kai sai ka ɗan zano ka dawo ka gari ai an ga an tuwo da su amma an yi kuma da ba a ce duk su mun fito kai ba kai ka za ka shi na ya ka zai yi tafiya kwana uku ne in dawo sai in sa yara ya ce kan ku da shi dawo su ku kan ku kare shi kuma aka zo aka yi aka dinga wato a irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim faqir wa ya'an nas asbutu ala ta amma ala jin kai saboda duk wani da kuke wanda a ƙa'idar mai yake ma wata shi wani kuɗi za a iya ba da hayar mutum ɗari zai iya ɗauka ya biya a gidi a alamun sa ce shi za a samu dukkan su ma kuɗin da ya ce ba su kafin da tun da duk a samu da su gaba shi saboda haka sai aka dinga tunza su kowa ya ce yau duk abincin da za a ci ne zan zaune ne to da shi zai shi da ya bar kyau wani zai shi ya ɗauka gobe wani zai shi ya ɗauka jibi haka aka ɗauka tafiya ana nishaɗi ana cikin aka ɗau makaɗa aka ɗau mata masu buɗa da kirarin da wane ne za a tafi sai bayan sun yi an gama haɗa za a tafi sai aka tuna kuma cewa ai ba shi inda za a wuce sai an mutu da lokacin su kuma su kusa yin akwai kwanciyar da tsakanin su da kuri sha. Ba mamaki idan an fita an tattare suka tabbatar ba kowa a gari yau da ba zai ta kashe matan kuri sha. Yanzu ya na yanzu ya na yanzu. Dan da sai ga shi ɗan. Yanzu a shugaba- a tura shugaban su da za ta su yin su shi a tuwucin su. Yanzu cewa a in dai bari makarin ne ko san da bari tura da bari makarin bari Allah shi ne. ‘ya'ya suke a wajena na isa muku su fala su rubu gobe ba. Na ce, mun mutane ta a wajen, na ce a sani. Domin ne, duk wani abu da zai hana a yakin Allah ya hana shi. Domin akwai abin da Allah yake nufi da wannan yadda ya sani shi. Saboda haka aka fito ana tafiya, ana kiɗa, ana tafiya, ana kiɗa, ana sai da aka je su buba. Sai da ɗan aishan abu su shi har ya isa maka. yake zai ka gaya muku su dawo gida Allah ya tsira da bushe ni har na ji kuma duka har na ji gida ana zuwa a gaya cewa jama'a a ayi kayan mu gida da ajin mu ko a wujar shi ba din nan a kana da shari'a yace haba abul hasan ya saka mutum da mutane ka ce su ba ka halaka in kun je yanzu da ba samu ya kare in kai mu ba za mu ya ka kuma yanzu to dan kayan kuma kayan mu sun tsira na koma sai ce ba za a koma ba za a koma ba sai ba za a koma ba sai aka nan sai ce duk da lura in dai akwai da lura a nan ya waye su ne dai da mahaifiyar ba za a san ba sai suka waye ta ba zuwa addini duk da sai na ba suka ce su su dare suka ce su ba za su kama ba za su yaki ba sun fi ne don zuciyar su kuci da kuci kasuwa su koma za su biya shi da nan suka koma to ana cikin wannan sai ga wani wucewa ta wani gari wani kawai sai da dukkan kawai ana shirin su jima wasu na kabari sai ya turo yaro sai shi gaje ka gaya musu na ji abin da ya same shi da yaki me suke bukata na tsari tsarin yawan mutane ko tsarin makamai zan taimaka muku da shi sai abuja da kashe sai shi gaje ka gaya musa ya ce idan muhammadu za mu yaƙa muhammadu muke yaƙa to ba mu ci wuce wani yawa ba ta ce mu idan ba kamar yadda Muhammad yake rayawa cewa shi Allah ya turo Allah ne yake taimakonsa to kare shi ba ba zai taimake mu da komai ba ba mu bukatar kare mu mu wa talakawa to shi ke nan aka tawo a haka da suka zo wani zango sau ko ana akwai wani mutum da ake rufe da haihu da sarki sai ya mafarki da ya mafarki in je ta tsaya wa hakimu da ya zami shi kuma hakimu da ya zami a wasu tsoron biya shi da har mafarkin da ya shaye ya yi mafi ya ga wani mutum cikin jini ya rubo a guje cikin su duk wanda ya yi labarta ya sha hawan jini duk wanda ya labarta ya sha hawan jini kuma yana ta haɗin manyan a cikin sa an gaggawa ne an gaggawa ne an gaggawa to shi da har yanzu mutum da biyu maganar shi ma dangin magana suna nan su ana gaya a wajen ne da an sake samun wani annabi ma a dawo an sake samun wani annabi a dawo mu kuma ne wani wannan zai ka za ka ba sai mun je badar ba za mu kuma ba sai mun je badar an yi wasa an yi rawa an sha giya duniya ta duniya laraba su daga yau ba mu wanda zai tsara taba mu to muke shi a zuciyar mu ta isa gida to mun daga fito shi ke daga nan in muka sake mutuwa gobe zai nemo ba ba wanda wannan gudunwa mai maganin ba zai ba zai kare kare mu ba ai da yau a ce bada dan yau a ce bada a cikin zai da misalin wato ɗayan shi wanda na na koyi da na Khadija domin wato da kudan su ga da na da duk ya ɗauki wa rikin sun asibi bin abdul kusa bin kusai dukkan su suna da zangaye ne da sau da aka yi da zangaye da maza Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wanda Allah ya masa baiwa domin yana daga cikin mu'ammarai yana wato da mutum sai da shekara ɗari da ashirin yayin sittin a kafirci sittin a musulunci kaga ya yi shagoriya sai da shekara sittin sun kafirci kuma ya shekara ta cikin musulunci saboda wato shi a wajen magana suna ne sulama kamar ago da ne yana da jibe a gaban alin suna ne sulama ya sanda yin za ka ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ya rasu da ya zala sallallahu alaihi wasallama yana ba shi ya ba shi wannan ya ba shi wannan Alhaji yake cewa hakimu yake zuciya da kake karo ba ita kake ne da za ka kare kanka ma daga roƙo da ya ce ba ne in ce wallahi ya rasu wallahi na kare kuma ina tabbatar ma har in mutu ba zan kare roƙo ba har in mutu ba zan kare roƙo ba ba ko Allah ya maka wannan dole amma wannan karan kafin ya san ya taho a cikin tawar kafirai da jihadi ya ba shi labarin wanda wa mulki da yi sai je zuwa a cikin zuwa riya yake mutuwa kai ne ba a cikin tafiya ne kuma kai ne da kudin tafiya ne sai yi wani abu mana da za ka hana yankin ba ka biya jiya a wurin da aka yanke da aka ce za a ɗaukarsa kuma sannan duk abin da aka kashe a tafiyar da ka ɗauro ne ka biya kowa in ma ana jin tsoron an yi asara to ka biya kowa a koma gida ba a yankin ba in ce wallahi na yi kuma zai yi amma ba wani abu da ke yi tsoro ba sai san mutum san san matar wa tsoro abubuwa ne ke shi kan gani ke tsoro shi ne ke tsoro don ba zai yadda ba sai ce a tashi mu da bojan shi aka je aka samu abuja da ake yin irin zani da wajen yanzu a cikin suka same sai suka same bayan shirya kayan yaki yana jera wannan ya shirya wannan ya jera wannan shi kawai gobe akwai aiki tana ga masuwa abin da muke so da kai in dai an yanka in ma mun yi nasara to ba za mu gushe ba muna kallon junan mu wannan shi ya kashe mun dan uwa wannan shi ya kashe mun uwa wannan shi ya kashe mun uwa saboda haka kar a yi yaki wannan in zan biya jinyar abu ne haka ne kuma zan biya a kare da aka yi sai ku yi fito masa iyo cewa haliru haliru kanin abin da ne zai zo mu wai da har saka kana kallo gobe da wannan za ka dauka kai da yana suna shawara za su mai da mutane wato kai din dan wanda ya a banza kai din dan sai ku shiga ne sai wanda ke sai a ce wani dan uwa ka wani dan uwa ka wani dan uwa ka ya yi lamu su ka laraba din ya yi wannan yanzu na hanyura sai da hanyura sai ka zo ka sai kowa sai da kowa sai kowa da yake ba wani abu yasa ake da wasu ba ba wani abu yasa ake sankar ayyakin nan ba a duk mutum na kanta da gani take nuna wani kare yake haka da shi ko ko kashe shi shi da kake son ka zama mutum da shi ni za ka ce mutum da shi to Allah ya kinye gobe da ni da ke aka wani da shi shi da kan gina shi kenan shi ko wajen ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su san ma ne ake yi ba su kullum su tunanin su ina fata ke ke fata ke ku har don gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wani waje ya zauna sai duka tafi a kai sai ga da wani dattijo sai ce dattijo daga ina sai ce a kun zo daga ina sai maza na ce a to in haka ne ka ya mana kanka mu gaya mana kan mu gaya maka kan sai ki dona ya ga wani sai ce ni mutumin gari kaza ne sai ya faɗi gari kuma magana kula ne kuma ce ko kana da labarin wurin shawa a hanyar nan sai ce in ina da labarin in dai yan da labarin nan yanzu gaskiya ne to sun fito daga makashin ranar kaza kuma a tafiyar da suke yi in ba can da suke yi ba to suna bayan zuwa su ne sai magana ce to labarin muhammadu ko kana ce ta ji labarin ka ita shi ma na ji labarin ka in yadda labarin ya zo min haka yake ya fito rana kaza ya fata ranar da magana kuma in yadda suke tafiya ba tsayawa suke da ko suka koma to shi ma yana nan wajen jan shi ma yana nan wajen jan sai maza da ake mun gode mun gode kuta haka da shi zo mun yi alƙawari da ko zan gaya muku ko zuwa ya daga yana kuke sai maza da ake daga ruwa ruwa a nan wajen jan yana tare da gari ne ruwa shi kuma zala yana faɗin cewa har kowace halitta mun halitta ne daga ruwa aka bayar da shi ta nan shi zai zato yake ruwan gari ne shi kuma zala ya bar sauri a yi don kare ta da kosuwa ne to aka zo yanzu manzala sallallahu alaihi wasallama ya kirawo alhaji da bai layi ya kirawo sa'id bin zaid ya kirawo sayyidina ali ya ce ku zagaya ku yi mun labarin abin da shi magana ya kashe mutanen su ana zaune sai ka san kama wasu yara guda biyu a shi ko sha suna bayan wani dutse a zaune sun cinye yara guda biyu da ƴaƴan wato yaran bari a tayi da yaran bari na aki yake ne musu ruwa sai ke na halittun samun sai aka tuwo da su wajen alusura sai aka sami shi da nabila sai magana sura sai sai na halittun kai ku yaran suwaye suka wuraren kwarai shawa ne suka ce suna ina ce a wuraren abu su bayan kwarai kwarai shawa suka ce a wuraren kwarai shawa ne shi ne yaran ba kuma wani sallah ba da abu su yana suka ce kai ya fi shi kuma yana da shi yaran abu su yana to sai wuraren abu su yana su to suna ina yanzu su suna nan bayan dutsen nan su ba mu gaya mana gaskiya ba su to suna nan wannan wallala yana nafila yana gamawa sai sallama sai maza na ce ba makin sai su gaya muku gaskiya ku kare ta su su gaya muku kariya ku kare ta sai su yadda suka faɗa ba ya halar abu su ya nuna ya halar kun shawa ne abu su ya Allah ya san da yana gida shi yanzu an san kun shawa ne sannan kuma inda suka wani kuɗin nan suna can nan sun yi ne na farko amma na kan ba kowa kuma za a ce kai ku wato ya ce kawai kawai tura wani suka ce ka suru suna da yawa Allah na kuma suru suna fa da yawa kuma Allah na ce la kuma ce ka kullum kace kullum wata rana a yanka goma wata rana a yanka tara na wani ya ba wata rana na kuma goma wata rana na kuma tara sai maza na yake su dubu ne ko dubu ba kaɗan saboda maza ya ce su dun mutum ɗari da kuma ɗaya kuma na ce sun gudu da sun zuwa ya ɗan kula da kawai suke da waye da waye manya a ciki suka ce akwai da shi gudu da rabiya akwai ɗan uwan da shi gudu da rabiya akwai ɗan sa wajen gudu da suka akwai hasu gudu da zane akwai na gudu da hari akwai su hari da aure akwai ɗan hakan wato abuja da shi akwai wato bambam da rabiyu ɗayan hajjaji akwai za'ai masu akwai wane maza da ya ce sai ta shi yadda nufa a bauta sai ya ce ga maka nan ta je gudu da hanta cikinta domin ba sauran wanda aka baro a garin duk wanda ya rinda suka faɗa su su ne maka saboda haka yake kuma yanzu yaki ne ba faɗa shi wani saboda haka wato sabbin yaran bakatun bakatun ne wanda aka fito na akari ayar yanzu ya canza yanzu yaki ne saboda haka magana ce kuma ya zauna ce a mutu yin shawara sai ka ji yadda muka fito ba mu da yawa ba mu da makami kuma mun so mu da ra'ayin ayyari na bi da rundunar mun gaba da ita mutum dubu da makamai da kayan yin shawara yana wata yi mun tsoci ya rasu da nan inda zan gaya ma ina tabbatar ma Allah ba zai taɓa da kai Allah ba zai kuni da kai kai yaƙi kawai Allah zai taimake ka Allah da zuwa ku zai yi magana zai yi wa Allah zai yi Allah kuma ya karɓi zuciya sai na gwar ma yi nufi shi ma yi mu kida da zuwa abu shi ma yi nufi ya yi amma maza la kan shi a duba da shawara a duba da shawara kun kusan yanki ya ne kun mazan yanki ya ne duk da abin ma'azin shugaban kadar sai ya nufi ya rasu lahi magana da kamar yadda muke shi ka ce a ba shawara a yanki da a yanki an ce a yi wani ma an ce a yi wani ma an ce a yi amma har yanzu kan kake a bada shawara to mun fahimci dan mutanen Madina ba su yi magana ba ne in mutum kuka san mutanen Makka to shi mutum kuka mutanen Makka ne su da mutanen Madina ne to kar ka ji komai wallahi ba za mu gaya ma abin da mutanen annabi Musa suka gaya wa annabi su ba cewa in za a fanta wanda kuka faɗa kira in na awo da aka yi za mu ce maka in za a fanta wanda kuka faɗa kira in na ma'a kuma muƙatilu ne yake wallahi ka ga tafkin kogin da ke bayan dukkan nan wallahi in nan za ka kuka za mu kuka ka da wallahi in za ka shiga cikin wutar yanki yake wallahi za mu shiga cikin wutar muna aiki tare da yake kai ina tabbatar ma in Allah ya haɗa mu da mutanen nan ka gobe Allah zai nuna ma abin da za ka gani cikin shi na abin da za ka yi. Kuma ka in yi wurin da mutanen Madina a yanki kawai. magana ya fito alhamdulillah alhamdulillah shi ko zai yi magana ta canza yanzu ya yi za a yi kawai kowa ya shirya iya shirin da muka dole shi ya yi shirin da shi za mu yi sai abbaru bin kundin sai ce an kula da un haka ne nan inda muka nuna ba wajen zama bane a dabarun yanki zan ba wajen zama bane saboda akwai rijiyoyi a gabanmu idan ya zama da suna da ruwa ruwa da ruwa da ruwa ke kaɗai mu yi gaba da mai da bidiyoyin bayan mu ya zama da mu muke da ruwa su ba su da ruwa sauran ruwan da suka rage a gaba ba su da yawa mu zo mu cike su kin nan mun fara shirya mu tattalin arziki da su da ba da yawa sai mu zala yake da ba sai da yake zuciya nan Allah ne yake gaba da nan kuma dabara shi da yake to lalace ba Allah ba ne yake dabara shi da yake to haka ne ba wani zama ba ne saboda iya jagori iya shugaban shi na magana ya janye ra'ayinsa ya koma ra'ayin abba wani ne magana ce a tashi a yi gaba aka mai dubu ba sabai da magana suna da ruwa su kuma su da ruwa wanda wannan rashin ruwan shi ya fara sa aka fara an samu ruwa ya tsare musu can suna buƙatar ruwa sai tsarkace kwaya ɗaya shi kuma ya fi kusa da ita magana yake saboda haka su kuma waɗansu suka ce lalle su kuma su kuri wannan shi kuma sai na hamza ya ce su kuma su sha wannan a bakin rasa saboda haka suka fito ya fita saboda haka aka ruga a guje ya ruga a guje suka ruga a guje kuma kuma shi ne ruga ya zuwa ya tabbata ya ruga ya cimma da su biyu kafin su je wajen ya kashe su a wajen sai kuma yana zuwa ya buga bakinsa a ruwan sha ai da ma na yi alkawari sai na sha ya buga bakinsa a ruwan bakin da yana kaiwa yau sosai ruwa kafin ruwan da mutum kuma da ke nan domin ko na yi alkawari ba za ka sha shi ɗaya kuma ya fita a guje shi ne ake wani ruwan ana a tara a tara sai da kuma sai kafin yana haishi yana haishi yake nuna kamar yadda aka tafi da mutum saboda haka har yi duniya idan zai yi rantsuwa sai ce na rantse da wanda ya tsira da ni ranar maka saboda ya tabbatar wannan da take haka ya tsira ba domin yadda ya tafi na hausa to da zan san zai tsira ba to ana cikin haka aka zo aka gina alaihi sallallahu alaihi wasallama wato sannan fada zai zauna aka yi musu wato waye da ya kan Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zo ta baya a zo a yi maka ta'adda ina bukai shi ne zanta ya tsaya ta da magana sallallahu alaihi wasallam abin muhal yake ya rasulullah ka zauna nan ya za ku mummunan a bayan ka mu ko ya mutum mu haɗu da mutane in mun yi nasara a kan su ga ma abin da muke yi wajen yake idan ba mu yi nasara ba kuwa sai ce ka kasance karka ji komai mun baro yan uwan mu a gida da sun san yaki za ka yi wallahi ba za su zauna ba ya sun biyo ka kuma da mu ji su kanka ba saboda haka haura ko sai ka koma gida Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka da yan uwan ku amma mun mutu ko na sana ko shahada sami mu azu ya zauna wato Allah ya zauna sai da abokan su ko suka mutu Maza Allah ya ba su ci wato makulli wanda ake ba ɗan uwa na soja idan za a yi yaki. Domin duk lokacin da kuka haɗu za ku yaki ba ku- ba lalle kun kin jini ku gaba ɗaya ba. Ko ba lalle ba ne duk a wannan yunifon ɗin da kuke da shi haka za a ce yakin ku a iya haɗuwa da wani a cikin wa. To amma za a yi kasa da wannan ɗan uwanka ne. To sai an ba ku wata kalma da za ku dinga faɗa ta sirri a tsakaninku. cewa duk wanda ka gyara wannan kalmar ko dan uwan kai domin wanda ya musanta kuma da haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba ta kwanta kalmar ahadu duk wanda ka gyara ahadu da dan uwan kai saboda haka ka taba shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ni wani amma wani abun mamaki ga kaɗe-kaɗen danguna da busan abu da kafirai suka kwana suna da shi wanda ya kamata a ce sun kai mutum musulmi amma wani abu mamaki ga baki ɗaya musulmi kowa sai da aka makara saboda bacci gobe kuma za a yi yaki amma yanzu in yi da shi kuma na asu a matsayin bacci ya kama su don wato amana da Allah ta baraka wata aka yi bacci kuma gobe aka lafiya ruwa da asuba aka yi ruwan sama Allah ta baraka wata ala ya ce na zubo da ruwan sama ne saboda wajen yashi ya yawa dan a jika yashin iska ta buɗe wajen ya yi ɓandauri zai yi zaɗin faɗa da gubawa. Yanzu in yashi da kyau to ba za a ji daɗin cikin yau ya a yau shi ta yake wani ka fi gudu a kada don jika su ke ke tsayawa shi ta Allah ya tafi ruwa kun ku sha ruwa wai da hira kun ji kun ku sha a wurin ka don wasu hamamarkin jaraba su suke saboda daɗin barci. Allah ta baraka da ake ga ruwa nan a yi wanka aka yi wanka aka sha kuma kasa ma ta sha waje wato ne kyau ne daɗin iska ta faɗa yanzu kowa ba zai kuji ba zai za a yi yanzu. Da ni ya wani Allah ta baraka wa ta'ala yana gaya wa maza da sallallahu alaihi wa sallama cewa nasara tana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda na faɗa ɗazu Abu Jahal yana addu'a. cewa ayyana a ɗaurin da dukkan wanda ya yi a damu da Muhammad wanda ya kawo abin da zai yanke zumunta zai raba ɗan uwa Allah ka wulaƙanta shi yau Allah ya ce in tattafci mu fa qad ja'akum al-fatah kan kuna neman addu'a kan shi daga Allah to yau ga shi yazo Allah ya ce amma ban tantance kuma kai wannan da na ku bar abin da kuke yi da nema zan ce muku zan abin da zai muku al'azimi amma wa in ka gudu na kai in kun koma fannanku Allah ce mu nan koma walau tubun an kunci a cikin shay'an walau kafara yawanku komai yawanku jama'a ko za ta amfana muku da kowa wa inna Allah la ma'alumi Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu'mini to ana wannan gari ya wani a ta zafa al'aum sai wannan suka zangaro waɗannan suka zangaro wa'annan suka tuwo wa'annan suka tuwo an gama zata da cewa dai yanki nan da aka zo aka yi tabbata ko aka tsaya irin su auku irin su ma'azi irin su wato ma'awizu ƴaƴan afaraɗo ne su su uku shi da ƴaƴansa an ce su kaɗai aka samu wanda ya zo yaƙin badar da ƴaƴansa guda uku da bashi su da sauran samarin madina su abin da suke tambaye su bilali su mus'abu ku nuna mana abu jahal a cikin mutanen su ba su san shi ba amma sun cika da labarinsa cewa babban mai cutar manzo Allah babban mai kaza ai shi ne Abuja waye su so suke kawai a nuna musu Abuja ne su ba su da abokin faɗa ce shi to da aka taho aka gangaro aka gangaro aka zo aka sako sako sai Abuja sai ya kira Ubangiji bin Wahani aljihar ne saboda shi kokakken masanin wato ɗakin yaki ne za ka je je ka duba mana yakin nan ya abin da kasance ka duba da mutanen mu ya zaburo dokin sa ya taso ya ta ya ce yayi nan a guje nan a guje zuba jini ido ya kalle ya koma ya koma ya biyo ya rage ko kafaran sai ya koma sai aka ce yara su nawa ne ya ce ɗari uku ko da ɗan kuma kana ya adadin su ke nan bayan su ɗari uku ne da goma sha uku amma saboda iya lissafi da iya kankano in ce ɗari uku ne ko da kaɗan ko ba kaɗan ita kuma na adada wala kalila ba yana yanke yana da gansu ba alamar suna jiran wani ƙarin mutane kuma ba alamar wasu sun yi kwanto da suna bi su da a yadda da gansu su ke nan yake amma ba ra'aikin balaya ta hamilu da balaya yake na gada layi ɗauke da mutuwa yadda na gama na yi ɗauke mu da mutuwa da ke samanin madina ne suka fito don ramun ban asu suka tsila su ne ba abin da suke da kuma jiki da kuɗin yake wato ina ganin yake ba kwanin da ya fice ga shi da ruwa yake numfashi kamar kumanci yake ina tabbatar muku in kun kashe mutum ɗaya a cikin shi za su kashe irinsa a cikin shi mutum har ko da kun kashe su gaba ki daya sun kashe adadin ku adadin ku a cikin ku to ko kun yi suna nasarar ba da ramu yusuf saboda haka sai ku sai shawar sai abuja ne zaka muka ƙororon ka samu ƙura ta da ta a yi gaskiya na faɗa a yi kai na kai in zai in zurfi ba kuma abin da ka zurfi ba ke amma ina tabbatar musu yanke da zama in zan to ɗan a mutum in kun kashe ɗaya a cikin masu kashe ɗaya a cikin to in kun kuka kashe adadin su a cikin ku to na sura ba ta da fa'ida to aka kaje kallon juna a bayyana zai yi kuwa a bayyana zai yi kuwa to kuma duk wani yana jira sama da zai da Abuja ya yi jira shi ke nan kawai sai ya labarin ya gudu kuma ya ce wa kaninsa walidi gudu ya ce wa ɗansa shebatu gudu shebatu kaninsa walidi kuma ɗansa a ce wani ne zaɓa yana rike shi a baya abar wani kana hana abu kuma ka mutu da farko da zai fara fita ya ce bari ku nuna wa abu na kan shi ne mutu da shi zai mutu da shi ka bari wani ba kar ka fara fita kar ka ci ka kar ai abin da kuma ka mutu da wani zaka fita sai ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana addu'a yana addu'a Allah ka ce shi wannan mutane Allah ka yi mutu kaza Allah ka yi mutu kaza Allah ka yi mutu inda abokan sai ya shi da shi ya sa Allah ba zai kunya zaka Allah ka zaka ba Allah zai tabbatar da zaka a sai da wannan kuma sai dan yin da ke dauke shi kadan yana farka sai kan wuri shi yace ya yace ababakar al-bidrin sa ga jibril ne da mala'ika dubu biyar Jibril ne da mala'ika dubu biyar duk Allah ya aiko su akan yin su in biyu ya kuka ilal mala'ika ta alima abu فثبت الذين امنوا فان يجوكم من الذين كفروا جمعا وضربوا فوق الاعداء وضربوا فوق كل بنين ملائكه suka ce ya ubangiji ka tura mu ya yi mutane sun yi wuta ne su yi biyar wanda mutum ɗaya ya ishi duniya gaba shi da mala'ika ɗaya ya ishi duniya gaba Allah ya ce zai ɗauke mu da wanda ya fiya ko nan ce to shi mutum mu tsakanin mu da mutum ai mutum ka ba tsaya ne ko suna wani kuwa ba ma yanzu an ce ya yi zafi har ga takobi har ga kwalkwali ga sanda ga guduma to ya ake mutum za a cikin shi ana jin mutum da dukan kawo da suka kafa ɗauki idan kuna duka cikin wuya ku samu kwaune ku bice ku samu gwiwar hannu ku bice to in kuna yin haka to shi ne mutum zai mutu to kawai su da hadari daga sama halayyar dawakai sama da iku akwai wani mutum daga bakin gaba shi da tsanar suna ne shi da ya za a yi yaji shi su kawai su muka dinga jin wata halayya a kawai yake ai muna daga kai da muka gani a can kowa na kai ya rasa ke mu abin da wani da zuwa daga sama duk da yin kuma ne babbar kawai sai da an gama mana da kowa ya tafi da yadda ka barka sai daga bayan ki ba da labarin abin da ya suna ka muzana kula da yadda ba ki to yanzu mun tabbatar domin kai addu'a Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza a ta a yanzu da a halaka da fir'auna aka aiko mai da mala'ika cewa ka duk shi da a wasu kuma sabta shi ma amma sai da an kusan shekara wato goma sha wani abu abin da yi ba da saboda haka sun addu'a sai da Allah ya saka sannan abin zai yi tun da har zuwa mala'ika jibril ya zo to an ga kan yanzu taimakon da ya kamata domin Allah ya rike da Allah ya dama da ita ne ya ce wa annabi ne da zaulaya mutanen sa gobe ba a halakar da su kafin gobe Allah ya tabbata ya fara ko da haka bazala suna zai shi an kowa sanin Allah har a sannan addu'a yake ba ya fara na fasuwa a wurin ya san kowa yana manta mu amma dai da yake da idan an zartar jibril da haka ya yazo to an kaga ba a ce kuma su kowa وجود من الربيعة يكون شهوتي كان يتوليه من كل مطلوب تجيبه في أول بن أبراء يبدا معول بن أبراء يبدا عبد الله بن رواحة يبدا هو أنت متنمدين saboda su gaskata magana cewa wato sai abin da ya kashe su zai da taba annabi wani kuma ya ce ko yau yana suka faɗi kuma su ce a ba don kuma ka zo ba ina mu ina yake da mutanen Madina sai ko da suka gudo suka bombu suka suka lalata ku su ya ku gudo da su da na ku da mu ne ba za mu yi suka suka suka tsaya suka koma sai da aka suka dawo su sai da kula da su ai ina ka da ne su ina hamdu lillah ina ke da abu ta ina da su da har shi ba sukan kuwa ne nan da wancan ya fito da shi da kanin ɗansa haka shi ma sai na hanza ya mutu sai na yi ɗaya yake a wajensa kuma yin suna harisu shi ma ɗaya yake a wajensa domin da shi da iyayensu shi ɗayan a cikin da mutu sai na wuri kuka zamu wuri ma a waɗannan kuwa sai ya kun kuwa sai ya kun sai kuma ya kun sai ya kun sai ya rubuta ba su shi kuma sai na yi suka rushe ba su yin da hamdu da ruwan kafin ka tun da wannan yin da ya kashe shi hamda ya kashe da gwani ne tsakanin ɗauki da harshe da kuɗin da wasu tsirariya suka kama ku gani juna shi ya tsano wa zubar sun da harshe kafa shi kuma sun da harshe ya yanke shi a baya yana tsara tsafo su da hannunsa shi ne suna kafa aka tare da sai gulfaye shi musulun kenan sai gulfana a kafa shi kuma wannan a baya aka sai sai ka gina tangal tangal tangal tangal sai ke na mu sha kan sai a gaban to sai ta fata mata kare ba kafin ya buɗe wajen sun na hamsa ya buɗe mace shi ma sai ya haɗe sai ku aka yi kambara ga baki da sai suka yi suka ɗauki ubin suna hariki kafa ta tashi ku aka tafi da shi gaba a nan sallallahu alaihi wasallama sai yake kusan damuwa cewa a yanzu wanda mace yi rigiyo shi da san shi yi rigiyo wanda ya wuce a kan amma shi yanzu an zama shi ya rubuta alaƙa shi ne yanzu da shi ke zama shi da zala ce kar ya kushe ni domin shi ne wanda ya fara mutuwa da cikin kafin mu zala shi ne ya kula da na gode ala cikin duniya da shi ka ga ni yanzu ne na kusan canta da in faɗa abin da abu da yake cewa wanda su zai wuri an ta ga faruwa hanyar akan mu za ku ba zala sai dai a kashe mu a gabansa alaka mu da ƴaƴan mu a raba mu da matan yake ko kaga ne suka bata mu faɗi wannan inda ga ni an kashe ni saboda kai nan ta shi akan shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ya sha da shi ne shi da farko da aka samu wannan wannan Abu Jahl ne da cewa to ai kan a fata domin an ce shi da kuma da ya rasu wani da ya rasu shi ba da ya rasu to ba ta da mutane a ce da shi eh ai dama shi na gama wasu abin da ke shi a tsoron shi dama ya san zai wuya ya koma gida ga irin sun gani ne da hali ga irin sun hajji ne kowa a tsoron shi kai wasu suka tura yaran suka ce a fada ya ta abokan kan kan kan kan to ashe ba su san cewa su waɗannan mutanen Madina su ba su da abokin gaba sai Abuja saboda haka kan ce ina yake ina yake ina yake mu'azu shi ne wanda ya fara tsakan maka yana zuwa sai ya gasa malon ƙarshawa shi ya sa yaro na kan zuke wani yana tsagar da kun gaba kun gaba shi yana baya ya ce da an yi mutum da na gane shi sai ya ce to kura sha'ani ma'ana aiki na da shi ya ce kula ta san masa malon ne ina hudar su ina hudar su ya ce sai da mun kame shi a ilimin yana kara ku ya ce Allah ku yake mace ni ina daga takobina sai da na raba cikin da kafa mai tsari wanda shi ne yake dan dan da yake da yana kusa da shi shi kuma ya saka kuma da shi kuma ya tsara kan kafaɗa yake sai ya saka sai yi wato fata ce take rike da a hannuna yake da abin yana gun zafi yana gun zafi sai na sa ɗamara shi na sa hannun shi ɗamara na shuka zai zama da hannun da yake yake haka ma ya dame ya dame yake da na kware wani ɗaya na zaro hanyar sai da taka shi da ja sai ya tsinki haka ya zauna har hali wajen sai na usman sannan yau saboda wato karfin hali sai da samu magana sai na ana cikin haka sai ga mu a wuri shi ma ya zo bayan mu a wuri shi ma sai ga mu a wuri ya zo shi kuma yana zuwa ya sami bayan mu sai dogo shi da kai to ai aiki sai ya harfe kuma wannan ya guji wannan wannan ya guji wannan wannan ya guji wannan wannan ya guji wannan shi yana kasa a farce kafin ka ce ne wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ɗebi kasa ya watsa ya ci shahadu wudu mutum dubu ɗin da da cikin kafirai babu wanda ka kuwa da shirya ba kuma kamar yadda na ce ka ɗauki biyu ko da da da kamar rubuta zan je ka mutu su hudu da zai kowa ya ce shi da cikin shi saboda haka kowa ya yarda sai ya ta yi wa ya yi a yake da a kashe wannan a mace wannan a kashe wannan a mace wannan a kashe wannan a mace wannan a ce wata yin da ba shi da Allah ke ce wata ya yi ya kare amma tsoron da ya bari to ita ce babban abin mamaki domin kafin ka ce ne wannan da zala sallallahu alaihi wasallama ya fito daga shekarsa ya tsaye na sami shi ne ga sabbin mu'azu ya zo ga mamman Allah sallallahu alaihi wasallam zare da takobinsa zare da takobinsa cikin da sai su ma yake yana rawa kai ka ce wato tabbar da ake ci sai maza da aka yi sai ce sa'ad na kamar ran ka ya ɓaci sai ji haɓa ya rasu la ai dole ne ya ɓaci yin shi ya ce na farko haɗo mu ta farko ga kafirai amma a ce ana neman gari ba ko za a kama ba kun tunan yaƙi ko ba suka kama su kashe shi amma ka kama su suna ɗaurewa ya rasu ni da ba dan kan zuwa nan ba kuwa ba duk wanda aka kama aka ɗan zuwa ya tashi ba za a kada mutum sai a ɗaura ba duk sai na yanke shi ba magana ya ce ai ba ko ba su ba su ba su ci gaba da yi. aka zo aka kama gabaki ɗaya sai ga shi ɗan lokaci kaɗan an kashe saba'in an kama saba'in saura kuma kowa ya gudu wato duk gudu kuma ta gangare duk gudu kuma ta gangare haka aka dangare Abdullahi bin Mas'ud saboda rauni shi ba mutum bane da kalma da zai yi yaki yana da kusa da magana sallallahu alaihi wasallam da ya kula ta fara lafa a cikin da sallallahu alaihi ma ba da ma sai shiga ko akwai abin da zai iya sai magana ya ce shiga wanda ka samu da tsara sabaka da kai za a baka lada da kai haka ya shiga ya duba wani ya duba wani ya duba wani yana zuwa fitar da abuja ya taka wayar da ya abuja ya gudu ne ya ce a kai ne da ciwon akwai da ciwon akwai wurin taka nan ya ce a kai ne ya taka nan ya ce sa amma Allah wajen ranka ya ce kai kai Allah wajen ranka Allah wajen ranka ya ce da gudun ba zai ya ce kashe kamar gudun sarki kamar gudun ya ce ai ba kai ne mutum na farko da ya kashe mai gidansa ba a yi irin ku da yawa a duniya da suka kashe masu gidan ko ne gidan su yace amma ya yi wa ne nasara yace a yace Allah da manzon ne suke nasara yake ka amma ni a duniya ban taɓa bakin ciki ba irin yau yake ko ba wai reference da ba mun bashi yake damuna a ce wai mutuwa ma a hannun sa zan mutu wanda kake dan talakawa dan masu mana ciwon abubuwa mu a ce wai a hannun sa zan mutu yake kuma takobin kawai ba za su iya kare ga tawar da suka kare ne ai dai ba a ce ka kan kashe ba kuma ka gaya wa mai gidansa in ji abuja da har yanzu irin ta kawai ya kara shi sa magana ya ce oh ni fir'auna na ya fi fir'auna musa fir'auna musa da ya ga mutuwa ta rasa ne yana yi zai shi ba ya ma ka gani na wuta ya ma yanzu yanzu aka kama ka fara annabi sallallahu alaihi wasallam wato abuja ta mutu ne sai yanke kan sai zai kawo magana magana ya kabbara ya fito da saboda godiya ga Allah yau ga kan abuja da al'umma aka kama aka ɗaure kuma ya fi gina kalabi saboda tsoron da yake ji da shi da ɗansa wato ali suna tare da yanzu an ce wa gina da gini makaru ya ce a kama da a kama abdurrahman bin ali ya taho da kayan ya ce sai ce abdurrahman zubar da kayan nan ka kama mu sai ka kama mu wanda da mun gudu da yanzu ba wanda zai kashe mu. sai Allah ka zubar da kayan da shi abdurrahman ya mutu ya aje kaya sai ya kama uban ya kama da yake da fito wato sun san an an za a bar su da yaji kuma sun san za a samu da Allah a kowa kai gaba ko zai kuma je farfaci ai ya taho da su sai da bilal shi kuma kada ya to shi ne uban gidan bilal wanda ya dinga kasa shi a gaban a maka idan da zai gashi kuma ya ce a yace ra'atul kufr yace ba a yanka in yake na ma kan shi da yace kai kamar na madina ku zai da wannan da kuma kula ba ku zai da wannan kafin ka ce ne wannan sun kashe shi sun kashe Allah. Abdurrahman bin Abu Bakr shi kenan. An raba ni da gani mata kuma an raba ni da farina. Yusuf Bilal ya mai gaggawa a kan farina na fita da ni mata kai wa farina ya kashe. Bilal ya ce ai wannan ba za a je a daure shi ba. Ai tun da ganin za mu kashe. shi. Abubuwa duk aka kammala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aka jawo su, aka zuba rijiya. Aka jawo su, shi ko mutu mutu da aka jawo shi har ya kumbura rijiyar wato bakin da in kuku ne aka yi aka yi a tunar saboda kasu ne ya ki shiga da lala ya so ta zuwa masa rafa wato zuwa su har sai sun zai masa kabari aka ta zuwa zuwa su a kansa aka ta zuwa zuwa su a kansa sai da aka nuna shi da bashi da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani akwai wani akwai wani ya faɗi wasu yake waɗannan ko kun gan su kan kashe su wasu yake su dinar asalin su saboda haka ku yake su yake wasu kuma akwai mutunci da kanyari da domin ba sun mun wata alfama ki saboda ka ina son wata alfama daga cikin su akwai abin mutum aka zai sha kuɗi kafin ka ce mai wannan sun sha kansa yana da kishi da abokinsa sai aka sai mutanen madina sai aka ce a wannan shi ne abin mutum da wannan magana ya dokar a kashe ko da haka kama hanyar tafi ka wuce su gudu aboki da wani mutum wuri a magana da ke da shi ba ya ce a to an yanzu yi wani goma shida a cikin haka aboki da an kashe shi ne na koma matan maka ainihin da zai mun gobe ana gwada da ke a ko da kashe kudare mutum ya kashe kudare ka kan ga a kashe kudare a ga a kashe kudare wanda kake son a kashe amma baya mana gardama mun kai shi Manzala ya ce, ai ni dama so ne shi ya san cewa ban manta alherin da yawan ba. Tun da kun gaya masa, mun ce, ya ga shi kin abin da kuka yi ne. Su kuwa, wato, Abu Yusuf, wani mutum ya rasa yasa Abu Yusuf, sai zo tadda, sai na ba ƙarshe, yana ta kuka, yana ta kuka. Ni ce, waye wani aka ce, ai, ba ta wani gani ne, Allah ya ce, ya ce, ba da ya ce, kar a kashe ba. Mata hannun da ɗaukaka. shi ne ta aka ce ma haza da awal sirri yake ba ba wanda ke farkon ta da gudanar yake yake mutumi yana zuwa to a farko mutum ne zafi ne ta karba irin wanda ya kama shi irin su uku zai bace su a kan suna da suna yake abu da su kai aka yi samu wannan tsaka yake wallahi ne wani tsakarin mutum ne yake an kama shi amma ne wani yau za a yi da ya ce ai mala'ika ne wanda inda kan kai za ka iya samu aka kama su aka zo aka aje sauran duk wanda suka gudu kuma sun gudu wanda aka kashe an kashe wanda wato ya fara zuwa maka ana kiransa haifar ya gashi a guje yana haike ya daga kaɗe su bai labari ba mara aka yake mutuwa ba mara aka yake ai mutuwa gariya yake an kashe wani an kashe wani an kashe wani wannan sai ta fara bin umayya yake sun zama da hafa cewa sai lakin bayan wani kuke ta kalbe shi kuke sabuwa da ba ya mutu kuma mutu ba yake sabuwa da ne ya sami ta ba ga yadda ba انت قالك الازرع ما هتشبع برضه يطلع برضه هنا تنقل اجبانا هتشبع انت عايز تقول لا تعلم لو انت هنا غير اول شيء akwai wanda yake ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana aibata manzala yake wai yana da hankali guda biyu kowane hankali daya ya fi hankalin manzala sallallahu alaihi wasallam ana ya kai sai cewa da Allah wa dole ne ku karbe da bizu ba mu zama mutum da Allah ya bashi hankali guda biyu ko zuciya guda amma da nan da aka fi shi a guje har mata ya je a kasa takardu da kai a hannu ɗaya a kasa ya je yana a shi ana so ya rera ba yana kan fata su to ya takalman ka ba ɗaya a hannu ɗaya a kaba ya haka to za a ce yanzu na mai su to yanzu na mai a nan ku bangaren bangaren maka bangaren madina manzala sallallahu alaihi wasallam ya aiko abdullahi bin rawaha ya je albishir a madina cewa ya faɗi abin da ya faru yana zuwa ya fitar da an dawo daga makabarta an binne biyar a nan suna nufin wani kaya matar sai nawa suna ya ba su labarin cewa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru to aka fito da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana yi ciwon zaza kai mun ana kai masa kai masa sai wani saurayi yana miƙa za ka ce wani ya yake ya ce ha ba aiko ba su muka samu a lalace kawai muka samar cewa sai ba zala ya gada cikin imani ko da shawa ne ba ko da shawa ne ba ana wa zala yana gada amin da su ana mana amin ya tara mu cikin da ala kuma bi muka samu kawai a rana ce muka samar ke zala ya cikin imani cikin guda ya ga kurashin ba cikin kurashin ne ba ai ba za a ɗan mana ya tara in yi rayuwa to shi kuma waɗancan shi wanda aka tambaye shi a maka sai ce ai ya aka ce ya yaki wallahi yaki ne na kasar sauna hannuwan mu aka aka dinga musu kawo nan mutane ba za na sayar ta kawai jini duk wani dabarar yaki ma ta taɓa ce mana kawai kashe wasu da ta yi saboda haka aka koma kuma sai zama na an zauna zama makoshi babu gidan da ba a kashe mutum ba ko kuma aka kama mutum ko ina ihu da kuka ihu da kuka ana ta kuka sai abu shi ya yi kukan zai yi nan wannan kuka ko mutanen mamman suka ji ai da yara a nan kawai a dadda ce kawai a shiru a rufe ba a yi kuka ba kuma ba a yi ba kowa ya shiru aka burke aka burke abin yake burzuwa akwai wani dattijo ana shirin su a turgin abu ya buɗe yana da cikin maciya maza Allah da kakkun su ya kuma yanzu ba kawo lemu ya ɗan su uku duk suka tafi yakin kuma duk an kashe su ba a su sa'ayi duk an kashe su a can yesu yesu yesu abin da zai can washe da yi ta zo ta kowa tana ta kuruwa tana iri tana iri sai shi ya rasu zai daga ko an yi ta aji ba na ce tana yi dan sai ya dawo ya ai wata kowa ce da kuma ce bata ta kasa ko ya ce ce yanzu da ku ya bata a yanzu a yi kuka amma a kashe mun ba a ce zan kuka ba a kashe mun a zai ce gwai To da mutu ya ne shi manya ba sun kuma zai ce shi ba zan kwana uku amma sai bayan kwana uku. Yake da ake Abu Sufyan Abu Sufyan shi yake ba da doka a maka dan aikin aikin sa wuce zai yi mana kasuwanci ya dawo ya gaya mana misalin ya biya shi. Shi yake da kaga saboda bada yanzu Abu Sufyan ne sarki a maka yake raunin gagarin ba sabi yace da ba dan bazar ba abu suwa ba kike magana a maka to duk ya ga ne maka san kashi to aka zo aka zauna wannan ya za a yi wannan ya za a yi wannan ya za can abin sallallahu alaihi wasallam ya tare mutanen sa to yanzu abin da Allah ya yi mun kashe saba'in mun kama saba'in to yanzu ya gane da saba'in din nan sai na mutum ya rasu lai don kwanke jininka ne da rashin sani ya tafi kai ma abin da suka yi ya mutu abuwa kawai ya mutu abuwa amma ba a ƙarshe su kawai ba ka sa mutu kansa kowa ya zo ya ɗauki kansa in ya ɗauki kansa ka ga mun wulaƙanta shi mun tilasta shi ko mun karɓi kuɗi a hannunsa mun talauta shi mun kai mun kuɗi kuɗin zai amfani da shi ba kamar su sai dabbobi zai zama ko na ta ko aini da ke zamu da gano su ne ba ta ba Yake ya za a yi mutane suna gari ɗaya da su ɗan ƙofu su koro mu mu fito mu dawo nisan duniya kuma su biyo mu hannan da nufin su kashe mu Allah ya ba mu iko a kan su mu kama su kuma da shi lura da su kowa yana ɗan ruwa hannu kowa zai kama ɗan uwansa yanka kowa kama ɗan uwa ni ina da hannu zan zan kama shi in yanka shi abubakar akwai ɗansa abdurrahman domin da sai da abubakar ya kofi ya yi haka ya yi haka ita ka ji abdurrahman ita ya yi mere ita zuciya ta da labarai tana ina ita na sai makamai da ita makaman da rarrashi da cijin kankararru za mu kashe su wani da zama kira mu gani kangararrun da cijin za mu kunsa duk mutumin da gani a nan garin da kudin sa kafa sai ku yi bukata su ku bani da ku bani dushi in ce in gari yana in kashe shi aka ce a a a san ka je kana da cijin shi kana saurayi a a in su haba kuma yin da shi sai manzana ya ce ku kira wushi ku kira wushi a ba su ka goma na da ne kan cikin kayan daurawa ya ce gaba da shi ai ba a kafin ne mutu ba zai musulunta in ya dawo shi ba a fara drama shi a ba shi ya yanka wani ali ya zai samu a ba su yanka shi akwai a da a ciki akwai lobar duk kowa ya fara yanka na shi sauran ko duk muka shi kudu abdullahi bin rawa ma ce ni na goyi baya mu samu wani rami kato mu zuba shi da muka zo matattun mu dinga gurga musu mun yi zuwa su azu sun mutu Allah ya ce sa yake kowannen ku zuciyar wani annabi ce shi yake kai abubakar wato zuciyar annabi ta ce da kai in to azimin fa inna mu ibadaka wa in kada zuwa fa daga an tsalaji ne yake to zuciyar annabi ta ce amma kai uwan zuciyar annabi ne ce da kai Allah ya ta fara azumi da kai ne da amma duk da haka Allah ya ce ni na fuka kada wajen shawara amma amma ba a zuwa mutu in zai aka buga su na sauraro da zala kula a sallama wani ana kiransa abu zai su zo ta ke kaɗai mutum ne ni kaɗai ne talaka a cikin shi su masu kuɗi ne ni ma kuskure ya kawo ne ni ka za ka za kai mai rai in ka samun fansawa da nake da zala yake ba ka za da ya fito da ke ya ce wallahi ba ma san inda za a ba ya ce ga bayan wani wallahi ya ce ka yi gaba za ka kare ya kan mutum ce na rantsi da Allah ba za mu kare mu a cikin ba ka za ka za ka wallahi ya ce ko ka fishe da ke ba fansa ba duka ba za ki ce ki ce ta ba ta yi ku kula da shi yana zuwa maka sai ya haɗa majalisi na mawaka wani cuta ke sai yi wa da baki na da kuma ta ce ko da ban wata ce na matsaya na wani zabi shi na wani zabi shi na ce gaba kaza ya zan gaba ka ana cikin hikimar ta da aka zo yakin ozu ba a kama kowa ba sai shi da aka zo yakin ozu ba a kama kowa ba sai shi aka kawo shi da wannan kula da kuma waye wani yake to wancan ne na makariya amma dai wannan daga wannan ba za ka ƙara gani na ba misali ya ce ai mumini baya sa hannunsa a rami to biyu a shige shi da gura hannunsa a rami wani abu ya shige shi ya fito ya kashe shi kuma ya sake mai da abin da ne ba ya haka ku je ku kashe shi aka ji aka kashe shi to shi wannan an gama da shi sai ga abu da yana abin ma'aikata misala ta ce wannan ne zai biya kansa wannan ma zai biya kansa wannan ma zai biya ana zuwa kan su lalla ce wannan aje a kashe sai ta haba me zai rama da wannan kuma an biya bansa misala ta shi ko yara kanana ba su san da kai a wuta ba su san da kai a wuta ya ba sai da ali da ali ba ya bayar shi yanka shi aka zo kan da gudu da hali sama da yake shi ma da gudu ku shi Allah zai kuri da hawar hadisi sai ya bulla an sabi da jami na da gudu da hali da zai da shi ma a zai aka shi aka zo kan fahari da awon fahari yana tsaya yana rawar jiki yana rawar da za na ce cikin da mu da suna suna sanni da shi sun zare ma haƙura in zuwa kula ma baki saboda shi wani hadisi ne duk sanda za a zagi wa lala to shi ke gudu da yin zambo ya ce ka bannin farfasa ma baki da kai yau ya rasa harshen da zai ƙara zagin ka lala ya da lafiya na da shi umar wata nan zai yi lafiya da za ta burge ka ya je a sa ma kuɗi ya biya ya je a sa ma kuɗi ya biya aka ta wani shi sai ya kuwarsa saboda su su zama matar a sallallahu alaihi wasallam take kai dai Allah wajen ranka yace kan mutu hannun da aka dauke kake kan mutu irin mutuwar mazaje kai yadda aka ce ta da abba da hannun da aka dauke ne ku ne na sanar da wannan sahaba ko sarma ya ji wannan wannan umma saboda shi ne wannan wannan al'ala ya yi wa rasul Allah ta mazo rajuwa to la ya rasul shi shi ne ne haka ne lakan da shi na sai da zai muku ne ku je ya fanka ya kasa can ya ɓoye kuɗin da uba wanda zai da kuɗin su uba wanda zai da zuwa da kuɗin sa amma Allah sai ya masa wani aminin sa sai ya tawo daga maka ya rasulullahi ni abokin sahibi ga dan tsaka masa halittu a gidan Abu Huzaifa a cikin gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni abokin sa ne ni ban da kuɗi kuma ban sai inda ake kuɗin sa ba amma shi yana da kuɗi ya san inda kuɗin sa saboda haka na kawo kaina a kan yi a cikin shi shi ne zai ko zai ci ya zai rubanci kansa sannan a cikin shi da wala ku za ka yi masa wannan wannan ya ce ban masa ba ya ce ba a je a cikin ka aiki shi a ɗauke shi a kan kansa aka yi shi kuwa ne ya ce da kuɗin kan yake ma da kuɗin kuma ko mutum da ka ake masa ba amma na yarda a kwanci ka je a ɗauke shi a kan kansa ya ce ya za ka yi masa ya ce ai na san gari ne ke ma za ka yi masa saboda haka zo a sauye su sai a sauye su sai ka tafi su shi to Allah ya zan zo aka ce ga doki nan ba an ba sun ta har dokin ku sai na biya ku sun biya dokin kuma zan dawo da shi ya tafi aka zo wajen Abbas dan Abu Mudan Magana sallallahu alaihi wasallam kowa da yake an san juna ya san mai kuɗi ya san mara kuɗi daga dina ne ɗari hudu ake biya amma da aka zo wajen amminsa Abbas kuma za a ce wannan kukiya ɗari ta juna da ba kukiya ɗari ta juna da ba ita haba kuma da aka zo wajen kama shi a jirgin su an samu kukiya a jirgin sai shi to a haka da tafi da ojiya a jirgin sun kan shawaba ko za a ce a wancan da ni ba shi Allah ya ba mu wannan kuwa wato wani abu ne daban Allah tabaraka wa ta'ala shi ka gaya wa irin su abana ta ci ayi ayi ka so wato ba ko ka bari ne shiga da ma amma ka shigo cikin ta ta ci a kala ka ga ya mutu in alhamdulillah ma fi qulubikum in Allah tabaraka wa ta'ala ya san gaskiyar imanin to yutu kai da ba ku da Allah zai ba ku fiye da abin da aka fa a hannu yake da wallahi ko Allah ya ga ku da fiye da abin da aka yake ya san kan da ku yake kana da kuɗi yace aka ta da kuɗi yace da za ka tawo ka yi miliyoyin kuɗi ka ba matar ka uku gaban ka ce in ka dawo za ka san kuɗin ka in baka dawo ta da ɗarshen abinci da yara wannan kuɗin ya za a yi yace ka san haka yace Allah ya sani da ni yace wallahi ban da ni da ita ba wanda ya san wannan kuɗin kenan aka aika da kuɗi aka ji a karo sai ga abul asbin rabi wato za ta kai ba wani cikin manzo Allah wanda yake auren diyar babbar babbar diyar Annabi Zainab radiyallahu ta'ala anhu shi ba an samu shi kuma ga shi a cikin tawakkur kuma shi kuma an samu shi an dauri shi diyar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana maka wato wuri tana maka ne da ta dubi da Allah ya ce shi ba a kashe shi amma an samu da banza sai ta dauko auren wani da san kullun da yara abin wuyarsa wanda mahaifin da halaka jiya ta saya masa lokacin biki ta kullo a nan ciki ta ba da ta ce ga yanar fansan mijin da aka ba ta ana zuwa aka kawo kuma a nan sura ana kwancewa sai mu zala da duk kayan wuyan da na Khadija wannan abin sai tuna masa matarsa da na Khadija har kwalla ta zuwa wata ya ce a kulle a kai wa kwamitin da aka rika na karɓar dukiyar fansa in sun ga dama su karɓa sun ga dama su ban mata shi ba zai ce komai a kan wannan ana zuwa suka ce a ina ai wannan kaya sun fi ƙarfin mu ke saman ka ke kaya kuma a mai da mata ya ka zuwa sai a nan sula nan sulama sai maza ya ce a su in haka ne su kira wuce ai ka ga an su duka ko to amma da sharafi daya mai sharfin za ka damu daga yan mujina domin kai ba za ka musulun ka ba ba za ka zama na ƙarƙashin ka ba kana kafin ba za mu baka ka fasar ka ɗau alƙawarin in kaji za ka shigo ta yake wallahi na ɗau alƙawarin ina zuwa ban shigo ba magana ce ko je ka yana zuwa ko yana da cikin cikin gida kayan shi an kawo da shi amma bisa alƙawarin zarfe ga ƙalilawa ne zai raka shi a gida ku kama hanya ku tafi matan unguwar da baki ɗaya su rubuta suka ce masu rika sala da Allah za mu saboda jin daɗin zaman da unguwar wannan harka ce ta maza kan mu shiga mu mata har san ba ruwan mu da harka su ne ki zauna ki a ai da ma wato hukuncin aure gwamnati ina tare da mahaifina ina addinin mahaifina amma na zauna ƙarƙashin mijina amma tun da mijina ya mai izini kan tafi ba za a zauna ba to ai yana fitowa da ita akan rakumi cikin samarin maka yan daba sai aka ce ga ɗiyar maza Allah ta za ta fita bayan kuma su dawo ma zuwa makuci ba sai aka wuta za a ɗaukar sa a kanta shi kuma kan mutum da ya zara ta kofi da siriya in ce wallahi mata wa na ce ko duk wanda ya zo ne da shi ne suna mata mu ne amma saboda matan wansa su kuma ga amanar da aka wanke ne sai ta abu suna da su je aka ji labarin sai aka rubuta zai faru to ko ko ne akwai kakar kawo yanzu abin da Muhammad ya mana akan wannan zamana akan mace in ka ji kuke ji akwai layin da muke shiri za ku wani aiki ita kai kuma baka da hankali abin da ke tsakanin mu da Muhammad a yanzu ka fito da ƴan tsirara na haka ai bai dace ba kamar da ita sai wani lokaci da kake ranku mata amma yanzu ko mun hana ku wani zai ke bin ku a baya kashi saboda kowa yana da wani an kashe makuba wani an kashe mawa wani an kashe makali kuma ya gaza yarsa ba zai yarsa ba aka bar sai da zainab sai da daddare sannan aka mutu da ita bai barta ba sai da ya kawo ta madina sai zama da ita a madina to kuma malamin kwana biyu sai ya mutu matauci mijin nasa ashe wa zalafi ya sa 'yan gaji akan hanya sai ku aka kama sai da da aka aka buge wannan aka kama wannan kawai suna kama sai da shi shi wanda in kun kai shi ma cikin da za a yi kuma malai ku buge shi ku kwace da kaya ya aka kwace kayan hannunsa aka yi malai da ta kawo hanya to da ya gudu sai ya kasa fita sai ce to ni an kama ɗan uwana an kwace dukiyarsu ni a ce ba a kama ni ba ba a yi min koyo ba dukiyar ya ai wani ma da su zai mata ta kawai da kyau kaya ne ga da cewa mutane kayan amana ya gani sai ga an yana da gata a wani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai su da su da su da da Allah ya ne gidan da Zainab take da ce mai gidan da ina ga kan kan kan waye mutum shi Allah me ya fata ce da buce shi da buce me ya fara shi da buce sai ta buce da ka zo ce mutane ne suka kawo an tsaci duke jama'a a hannun yanzu ko na yanzu da zai zai ba mu da zuciya ta zuciya ta daga mu da ba ta aiki kaza kaza shi ka bari gobe zan zan maka magana da wuri ya yi sallar asuba aka mutu ana sallar asuba tana can san mata a baya in gaba in gari ya waye za a ga abin asa a garin nan yana cikin juwari na akwai abin da ya kawo shi zai magana da nan fulani da salama in ya yi zai koma gida Allah ya ce zama an ji abin da nan ne wallahi ni ma yanzu nake ji dan manzo Allah kai wasu man cewa wani abu ne suka shiya shi wallahi ni ma yanzu nake amma tun da ta ce akwai abin da ya kawo shi ubangiji da iya ware mutum da ya kawo shi sai zo sai ga a nan kula da kawo kaya ne na amana kaza kaza kaza kuma ga ce a ba shi kayan sai aka ba shi kayan sa sai shi kunya kuma duk ta samu shi yake wallahi ya rasu wallahi abin da kai mun ba abin da zan rama da shi sai dai shi ba ne amma kan yake guri in koma haka in mai da kayan nan in bayyana musulunci na a cikin sannan in dawo ya koma maka ya je bayyana musulunci da cikin kuma ya dawo manzo Allah ya mai da masa mata suka ci gaba da mu sai aka ci gaba da karɓar fansa wannan yanzu da karɓar wannan yanzu da Abu Sufyan yace wallahi an kawo Abu Hansa yace ba zan haɗa wa mai kisan ɗana domin an kashe Hanzala bin Abi Sufyan sai da an yi kashe shi yace in haɗa masa ga kisan ɗana ga kuɗi yace wallahi ba zan yi ba sai ya zaka koyar da zan yi shi ne ba zan yi ba Sa'id bin Umar mutum mutum ne al'ankari sai zai nemi izinin Allah ya kiyar sai da zai zan je umara idan ka yi za a irin umara ne ina sai in je kana ci adala ne yana zuwa abu sanar ne da su ciki a kan kai kama shi ya ɗaure me ya ma su ba abin da ya ne ɗana yana da rufe a kulle ko a bar ɗana ko shi ma ya ci gaba da zama ana to ya aka yi haka Kai, mutum ne ne umara amana ce su ba zuwa nan da wata amana sai dangin sai da umar suka buga alam sulalama suka fashe da kuka suka ce rasu layi sannan ya tafi umara abin shi ya rike shi ya ce wai ba zai bada ba sai an ba shi abu shi wani ɗan shi na hannun da manzana ya ce ku tafi da shi da baku za ku saka mai na shi shi ne don mutum ba wani abu ga shi ba ku dora zuwa kuna kai mai kuɗi ya kashe wata kuma in ba shi kuɗi ni ba zan yadda ba aka je aka kai masa amuru aka faɗo da ilimin ruwan aka dawo da shi babban darasi da aka samu na wannan yankin shi ne na farko Allah ya tabbatar wa da manzala fulani sulma da musulmai cewa yana tare da su kuma ya cika musu alƙawarin da ya yi cewa da yahuda da zan walwalu da su kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa yawa ba shi ne na fara ba a'a gaskiya da zan yi maka tare da Allah shi ne nasa kan min da ake kalmatu dan wacce ake kasurku illallah a'a ashe yawa ka zama tare da Allah sai ne yawa kan yi karfi kuma inda Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da wanda suke tare da zuciya darasi na biyu ko na uku da aka samu shi ne cewa daga yin da yake gwada inda suka nan kimiyya ga baki da su labarin mazala suna ne daga nan kowa aka ce ga mazala nan sai da wanda hawa to kuma sannan babban nasiha da Allah ya ba su Allah ta baraka wa ta'ala ce duk wanda yaje ya kin bazan Allah masa ko ba za ka yi ko yana raba zanuba ya raba ga dukkan wanda aka je da shi da wanda aka yi mutum ne amma Allah ya yi masa a mutanen Madina mutum goma sha hudu ne kawai aka a bangaren manzana suna da kawai mutum goma sha hudu kawai aka shi amma bangaren kafin an kasa kafin a cikin sha hudu din nan guda shida mutanen Makka ne guda takwas mutanen Madina ne a cikin akwai irin su su ce a kuma su hari da irin su wato rijau da irin su hari wanda kuma su su ya rasu na ta kasa kan hari ta aure ya ji ka ya kina an kashe shi amma ka ne mu kuma yanzu hari yana ina in yana aljanna to shi ke nan in kana aljanna ya to ba za a ga abin da zai yi wani sai wa zala yake cewa Allah aljanna ba ya ta ainihin kalmiyar zinanun yake ai albarkatai ne Allah ya bashi yanzu da kan sarki ina yana cikin aljannar zuwa kuma kuma kowa a zaka kuka ita wallahi ba na kuka ba na bakin ciki da wani mutu domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kai shi wurin da duk inda yake da saboda haka ba na bakin cikin mutuwar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa ganimar nan gaba shi da ga waɗanda suka ce da ma waɗanda ba su je ba amma sun zauna ne saboda wani uzuri da tana tana da zama ne yawa amma fa ya ce Allah ya dube su gaba ki da ya ce a gaya musu fare don aikin su kamar aikin su an rufe an ji an ajiye ba za a tsara rubuta musu ko ko da yau shi daga sallah sai ya shiga aljanna kuma tun yau ne ya ce sai sun shiga aljanna har yanzu a cikin su haka bayan da rubuwa ya saboda tun na shi ne yana kwatar su wallahi har da mutum ya hana kenan har da mutum ba za ka kai ya mutum ya ce kai aljanna domin mai ya je ya ce haka ma abin da yana kan alfahari da misali kasancewar ya yi wannan kasafi da na Aisha amma aka ce saboda ya je yankin gwadon ba abin da shafi ga kowa a yi mai zala suna nan sanin musamman ma da shi ake yankin gwadon ya fi yankin gwadon to da ba abin da ya zai Allah ya ce su yi abin da su daga dama yana musu kallon kyanta su da doka kuma ko a zaune ake idan wanda ya je yakin badar ya zo bai samu waje ba wanda za a yana tashin wanda ya je wanda bai je yakin badar ba ya zauna da wanda ya yakin badar saboda shi ne wato ran na farko a addinin musulunci lokacin da sai na ali aka zo za a yi masa mubaya ya zama halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya duba abin da yake a cikin gudan akwai wanda aka yakin badar da shi aka waiga aka waiga aka waiga ba ko daya yace to ba ku yi saboda da musulmi shugaba ba to sai ku zo yi waɗanda aka yi yakin badar da su to mutum wanda aka yi yakin badar da shi to ya nuna ƙololuwar imani domin yakin badar ba wasu mutane ba da suka yaƙi wasu mutane sanda suka tsaya kan nan suna kallon junan su kowa yana hangen babansa kowa yana hangen wansa kowa yana hangen surukinsa kowa yana hangen kanin baban shi ko wan babansa ko kanin babansa ko kanin a haka aka yi yaƙi saboda haka in ba da imani ba ba za su yi yakin jini kowa ɗan uwan juna ne kowa haka a gida yau kuma sai ga uwan abu haka aka ce shi to kowa da kuma kayan da yake a zafin nawa kowa da ɗan uwansa na jini kuma a tsakanin to shi ta yake fata da zan ce wajen sauran yakoki duk sauran yakoki na su mutane da ba a ce a nan amma yake fata da ɗan uwa da ɗan uwa da suka guji junansu kuma suka kashe junansu da aka jawo Usman bin Rabi'a za a jefa shi rijiya manzo Allah ya kalli kansa Abu Hudayfa yace ko ka zo da abu a zuciya bai kai na kuma ba farji ne ba abin da yake Zubairu wato Amir bin ah, Abu Ubaida a wajen da kashe ubansa kun shi wani abin da yake yace kada ne abin da yake masa na san shi da tunani na san shi da hikima na san tunaninsa da hikimarsa ba su kai da shi da wuta kuke shiga musulunci shi da ke masa kai ce da duk da amfani da bar kowai ba ga shi ya mutu kafin to haka fa aka yi da kowa dan uwan sa ya yaka kowa baban sa ya yaka ko kanin baban sa ya yaka to shi sa kun da gobe yaki to sai wanda cikin aka ce za a zo kula da su da sai gudu to mutum da ya yaki badar to ba wanda ba zai yaka ba tun da aka kashe wanda aka kashe a badar to ba wanda ba zai yaka ba shi sa wannan rana ba karamar rana ba ce a tarihin addinin musulunci ba karamar rana ba ce da ke ɗaukaka a cikin su duk kan da dawo su wato ku su ne su tuna wannan hidima ta Allah cewa Allah da gudura a cikin wannan hidima ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da cewa zalla sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da alƙawarin da ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe da addinin wal tun daga sannan kuwa tutar musulunci ba ta kare kasa ba ina yin kiyama kuma da muka da a gurguje wannan shi ne ake ɗauki ɗan abin da ya sabaka dangane da tarihin wannan gwagwarmaya da hukumi da aka yi a wannan rana ta sha bakwai da wata ramadan da kuma tashi da ranar juma kamar yadda kuka samu a yau muna fata Allah ya bani albarkar wannan waɗannan ashabu da ganin sunan Allah ya ba mu albarku wannan ambatansu da kuka yi da sunayensu da kuka kama Allah ya sa talafiyarsa ruwa ni'ima da amana su bauta a kanmu. Da bauta a kanmu a gidajenmu, da bauta a garinmu, da bauta a ƙasanmu, da ke zo da duk wata fitina da tashin hankali a wannan ƙasa. Allah da lada sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alihi wa barakatuhu wa ala ولا آل الصحابة المسلمين وعلى آل محمد الأجمعين والسلام على المرسلين الحمد لله